To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a lokaci ya kai a wannan mukawala tsakanin Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da Shak Ismail Alfarma Kwanne Hujjatul Islam wanda za su zauna wannan mukawala kana ganin tsawon shekara uku kenan alhamdulillahi yau Allah ya nuna mana ranar da za a zauna. Kamar yadda na gada mu na gaya muku akwai kuzariya da yawa sa'annan kuma akwai ababa da yawa. Insha Allah kafin mu hau mun iya mun yi wannan magana mun dakale kuma a, mun samu a, mafita sosai yadda za mu yi mu cimma wannan a, mukabala. Alhamdulillahi akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda mu da kai muke ganin Uh, da ba dan da su ba suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu wannan musulunci sosai da ni da kai yau muke buga kirji muke gadara muke ganin mu musulmai ne da za ta yi to alhamdulillah Allah ya sa su ne mataimaka suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da shi ba uh, ka kumanta akwai inda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbanka akwai munafiki To, uh, shin munafukan da ake nufin wanda mu muke ganin darajansu ne ko dai a'a ba su ba. Uh, alhamdulillahi Shak Ismail Ifar makon ne da yake nuna cewa ba dukkansu ba ne sahabai, eh, ba dukkansu ba ne adilai, akwai waɗanda ba adilai ba. Duk da uh, shayi na Shak Malam Musa Asadu Sunna ya san cewa a'a akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa wayannan munafikai wayannan shin ta su ake ko ba ta su ake ba shin wayanda muke ganin darajar su da muke ganin a ka a taba shakhsiyar su da muke ganin shi malam Ismail Afin makon ne shi a rafidi yake suke tabawa da su ake ko ba da su ba wanda malam Musa ke ganin a'a ba daidai bane a tsaya wai ana kafa shaksiyan ɗabai ana gani adalai ne ko ba adalai ba ne to shi ne iyakan wannan muƙabalin da za a zauna alhamdulillahi tun da malam ismail alfurma ne yana ganin a ba duka ba ne adalai shin dawa dawa yake nufi dawa dawa ake nufi alhamdulillahi yana da minti goma za a fara kenan ya nuna mana suwa ake nufi adalai su wane ne ba adalai ba shin dukkan su ne adalai ko ba dukkan su bane adalai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak kana da Wa alaika salam. Sarki zaki MKK barka da warhaka.
barka ka di shak
Dai.
na bismillah kana da minti أعوذ goma بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله الدائمة على أعدائهم ما طلعت الشموس والأقمار في الدهور والأديان أما بعد أيها المستمعون المبجلون الأعزاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sunana Ismail Garba Alfarma Kwanni. Eh, alhamdulillah da Allah subhanahu wata'ala ya bamu dama halartowa wannan muhawara wadda za mu yi akan adalatu sahaba. Wannan magana akan adalatu sahaba za mu iya cewa da'un da wiyun ne wata cuta ce da ta wahala warkewa a tsakanin shi'a da ahalin sunna. wa'anda su ahli sunna suna itikadi da cewa sahabbai gaba ɗaya bayan Allah ne na gargaru ibadullahi ne salihun wa'anda babu wanda ya kai su daraja a gun Allah a ɓarayi ɗaya shi'a suna itikadantan sahabbai kaso biyu ne akwai muminai akwai fajirai dan Allah da kansa ya raba su gida biyu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah sannan da waɗansu ayoyi daban-daban na Alƙur'ani waɗanda Allah ya zargi waɗansu sahabbai, hususan a surati tauba wadda ake kira mai kunyatarwa, akwai ayoyi da yawan gaske wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya zargi waɗansu sahabbai wa'anda har ma ya ce wa kafaru ba'da islamihim sun kafurta bayan musuluncinsu da sun musulmai ne amma sun kafurta in ji Allah bayan sun musulunta da ire-iren ayoyin da ke nuna wasu sahabbai a alƙur'ani sun tuhumi annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da yin khiyana ma'ana ya saci wani abu a cikin ganima to da kalla da irin wayannan ayoyin alƙur'ani da wayan riwayoyi da wannan ne ƴan shi'a suka tafi cewa sahabbai barayi biyu ne akwai muminai akwai munafukai akwai salihai akwai fajirai amma a ɓarayi ɗaya suna ganin gaba ɗaya duka ɗaya ne wannan ne kawo babban hatsaniya da rigima a duniyar sunna da shi'a kuma wannan abin ba ƙarami ba ne mas'ala ce ta imani da kafirci mas'ala ce ta wuta da aljanna kafin in ji ko ina mu dan duba ka dan kan adalar sahaba a cikin alkaba'ira na Imam Zahabi a wannan littafi na Imam Zahabi shafin takarda na ɗari da saba'in da uku yace faman ta'ana fihim aw sabbahum duk wanda ya soki yayi suka ya soki sahabbai ko ya zage su faqad haraja min ad-dini ya fita daga addini sarki zaki kaga mas'ala ce ta musulun ta musu imani da kafirci su a gun su dan shi an dake su kan sahabbai ya fita daga musulunci yace wa marafa min al millati muslimi ya fice daga milla ta musulmi li'anna ta'ana la yakuna illa an i'tiqadin wannan gaskiya ne yace domin suka ba ta kasancewa sai in an yi i'tiqadi da cewa da masawihim munana ayyukansu wa idimar al-hikidi fihim da ɓoye hikidi a cikinsu da gaske ne duk irin waɗannan sahabban muna da hikidi a kansu ya ce to wa'in kare ma zakarahu Allah ta'ala bil kitabi nan mun ka saba ba mu yi musun abin da Allah ya ambata a littafi ba a takaice sarki zaki kana iya fahimta a gun ahli sunna duk wani sahabi duk mai suka sahabi kafiri ne kuma wanda ya fita daga cikin addini To da ji sarki zaki yana maganan cewa ai su suka kawo addini su suka yi kaza suka yi kaza. To kamin je ko ina mu tafi a cikin Bukhari eh, juzi'i na uku shafin takarda na ɗari uku da talatin babu inna Allah yu'ayyidu dina bin rajulil fajir. Badan Allah yana ƙarfafa addini da mutum fajiri, in ji annabi. wannan kissa a gurguje zan kawo ta dan minti goma gare ni wannan kissan riwaya tana magana wani mutum ne kokari da aka zo jihadi tare da shi ana faɗa wa manzon Allah yana da kokari sai annabi rahama na ce ma mutanen sahabbansa dan wuta ne to da ana nan wata da aka yi wata gumu sai aka mai rauni sai ga yanzu iri ne za a cewa amma wannan rauni sai ya ɗauko takobi ya tsora a cibiyansa yunkura ya kashe kansa kuma sahabin annabi ne dama kamin nan manzon Allah sai ta ya faɗa musu ko kashkansa dan wuta ne to shine bayan da aka faɗa wa manzon Allah wannan magana sai manzon Allah so yayi umurni a yi sanarwa bin nasi da mutane annahu la yadkhulul janna illa nafsun muslima muslimatun ba mai shiga aljanna sai rayuwa musulma musulma wa inna Allah lalle Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina Allah na ƙarfafa wanga addini bin rajulil fajir da namiji mutum wanda a fajiri. Wannan riwaya ta Buhari tana iya tabbatar muna a sahabbai akwai fajirai. Allahumma sai in wannan riwayan ta Buhari ƙarya take yi. Amma shi a Buhari a riwayan ana samun fajirai a cikin sahabbai. To, bayan wannan domin mu je kusa-kusa akwai riwayan da ya zo a Bukhari wanda wannan riwayan ta zo a juzu'in shi na uku shafin takarda na arba'in yana haddasana humaydiyu haddasana sufyanu haddasana amr ibn dinar qala akhbarani dawus annahu sami ibn abbas radiyallahu anhuma yaqul بلغ أم بلغ عمر أن فلانا باع خمرا yace labari ya zo mu Umar cewa wane ya sai da giya fa qala sai Umar yace qatala Allahu fulana Allah ya tsine ma wani alam ya alam anna rasulullahi ashe bai sani ba lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi qala bai san manzo Allah sallallahu wa alihi ya ce qatalallahu alyahuda Allah ya tsine mai yahudawa ba dan me hurima alayhim shuhumu an haramta kitatsuwa a kansu fa jamaduha fa ba'uha suka sarradarar da ita suka sayar abinda ake nufi a nan Buhari ya nuna muna akwai sahabin da ke sai da giya sahabin annabi amma yana da gidan giya bar gare shi, amma a nan Buhari ya yi toge, ya yi wa surufi ma ya surufihi, ya ɓoye, bari mu je musnadu Ahmad mu gano wannan sahabin mai sai da giya wane ne, in mun koma musnadu Ahmad bin Hanbal a juzu'i na ɗaya, shafin takarda na saba'in da uku, a ƙarƙashin riwaya ta ɗari da ɗari da saba'in sai yake cewa yake cewa haddathana sufyan an amr ibn dawus an ibn abbas qala in zikira li umar anna sumrata anna samurata an ambata mu umar lalle samurata wani sahabin annabi ne samurata bin jundar ba an gane ko cewa sumura ba'a khamran ya sai da giya sai Umar ya ce qatalallahu samurata Allah ya tsine masa samurata kaga Umar ya tsine masa habi sai ce lalle manzon Allah ya tsine ma Yahudawa domin an haramta musu kitse suka sadarar da shiya suka saida a wayannan riwayan da Buhari ya koye muna wane ne ke sai da giya a sahabbai anan Ahmad bin Hanbal a Musnad ya gwada muna samuratu ne yake sai da giya bayan samuratu yana sai da giya a cikin usudul gaba a usudul gaba a nan ma ya yi riwayan cewa mu'awiya ɗan abu sufyan yana sai da giya mu'awiya yana sai da giya a ƙarƙashin tarjamar abdurrahman bin sahal bin zaidi cewa wannan sahabin a zamanin usmanu wasu ya ga talkunan giya ya ɗauki mashi ya kwakwashe su, har Mu'awiya ya kai ƙara sai ga Usmanu. Wannan littafin yana gwada muna da Samura bin Jundub da Mu'awiya suna sai da giya. A asiyaru alamin Nubala dan lokaci na ƙurewa ya kawo riwaya wanda yake nuna Mu'awiya na sai da giya. Har ma wani sahabi Sa'ad bin Ubba wannan ɗayan sahabin ya ɗauki yuka ya faffashe salkunan giyan gaba ɗaya. To mu abin da muka sani Allah ya haranta giya, Allah ya tsire ma giya, Allah ya tsire ma mai shan giya. Ya aka yi ne ta wata hanya da wani addini ne sahabi zai sai da giya ya zama radiyallahu anhu shi muke nema mu sani ta kakale wannan sahabin zai wayannan sahabin zai zama radiyallahu anhu ta yaya ne wannan sahabban sun kafi misali sarki zaki suka yi ka imani dan na san sarki zaki zai wuya ka sai da giya ta kaka ne raƙumin mu'awiya mai dakon giya Allah ya tsine mai amma shi mu'awiya mai mai giya mai kamfanin giya radiyallahu anhu abinda muke bukata a nan tun da sahabbai duk adilai ne malam ya faɗa mana fuskan da ga sahabban kwara biyu ba tsinannun Allah bane Masha Allah, mun gode, Allah ya saka da tsairi, mun gode. To, alhamdulillah jama'a Shak Ismail Alfama da ya ɗauki minti goman sa, za mu ji Malam Musa kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alhamdulillah na sunna. wal islami wad dini bi ahli sunnati was salatu was salam ala rasulillah al amin wa ala alihi hadu gaba dan uwa masu saurare na da kuma kallo na ine muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko sarki yana so ka sani sahabban da muke magana daban munafiki daban okay okay ka gane Qur'ani ya bambanta shi munafiki ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi okay wato munafikan ba su cikin sahabban kenan munafiki daban in kaga ana maganar sahabi da ma'anan wannan sai dai ma'ana ta yaren larabci Na'am.
zan fara da wani abu kafin in kawo Okay.
ita kalmar sahabi ko a ƙur'ani ba ta zuwa da ma'ana ɗaya ballantana a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala da in ya zo maganan wato sahabi na farko a ko ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma Allah na ce masa sahabi Allah ya ce wan najmi idha hawa sai ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokinku bai bace ba nan wa Allah ya kira ya ce masa sahib kaga annabi ne sannan Allah ya kira sai na bakar ya ce masa sahabi cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru sani yasnin id huma fil gari id yaqulu li sahibihi la tahzan sannan kalman sahabi ko a Qur'ani tana zuwa da ma'anar mata kamar yadda Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sannan kalmar sahabi ko a Qur'ani tana zuwa da ma'anan waɗanda suke zaune a guri Allah ya ce wana da ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azdana mu'addinun bainahum alla anatullahi ala zalim kaga nan waɗanda suke zaune a aljanna aka ce musu ashabul janna waɗanda suke zaune a wuta aka ce musu ashabul ashabun nari sannan jama'ar mutum ana kiransu a ce masa sahabbansa kamar yadda ɗaliban annabi Musa Allah ya ce falamma tara aljama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna za a riske mu yace qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi sannan kalman sahabi tana zuwa da ma'anan ar-rafiqus salihu fi halli was safari mutumin da yake abokin tafiyar ka a gida ko a wato a halin tafiya ko a zaune a gida Allah ya je inda yace wal jari junubu sai ce wa sahibi bil jambi kaga nan kalman sahib abinda ake magana kenan sannan mala'ikun da Allah ya sa su tsaron wuta Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kaga ba mu sanya waɗanda za su tsare wuta ba sai mala'iku ne nan gurin kaga alkhazinu masu tsaron wutan su ne ashaban nari saboda Allah ya ce takadu tamayyazu min al-ghaizi kullama ulqiya fiha fudun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir To idan kalman sahabi a ƙur'ani ita kanta ba ta ɗaukar ma'ana guda ɗaya, dole sai an yi la'akari da wa ake magana a kan shi kafin a bata hukunci. Dala ya za a yi kalman sahabi a hadisi a ce dinna aka ganta ma'anar ta da hukuncin ta ɗaya. Ɗaya kenan. Abu na biyu, sarki abin da yasa na ce maka munafukai daban sahabbai daban. Zan zo in ba da maganan amsa giya da ya ce an siyar. inda ka kawo cikin shiru alamin nubala, ka kawo cikin uzdul gaba kamar yadda ka ɗaga, magana ce da tana buƙatar tukunne inganta kafin ka kafa mun hujja da shi. Bari in koma kan maganar da ya fara sarki zaki.
Na shi.
Na farko, idan kana so ka gane haka ka koma Ƙur'ani, Ƙur'ani shi zai baka amsa cewa sahabbai daban, munafukai daban. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa sai ya ce wa sabiquna al-awwaluna magabata na farko sai ce minal muhajiri na wal ansar yayin da muke maka maganan sahabbai sarki mu muna maganan muhajir da ansar ne Mm.
sai ce wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu maganan kalmar radiyallahu anhu da kake faɗa ai ba mu muka faɗa musu ba ai Allah ne ya faɗa musu yace radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika al fawz al azim kaga da ya gama maganan almuhajiruna wal ansar sai ya ce to wa mimman haulakum min al arabi wannan suke kewaye da ku laraban ai sai Allah ya ce munafiquna akwai munafikai sai ya ce wa min ahlil madina a cikin mutanen madina waɗanda ba muhajir ba ba ansar ba akwai munafikai sarki zaki bari in faɗa maka wata magana ko ka san munafikan nan su suka fara zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
Kuma suna cikin su.
suna cikin su wannan in ka koma suratul baqara a aya ta farko da Allah madaukakin sarki ya kawo alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi yayi magana akan mu'minan ya zo ya kawo ayoyi guda biyu yayi magana akan kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tunzurhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim da ya gama sai ya ce to wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina to su waɗannan su ne waɗanda aka ce musu wa idza qila lahum in an ce musu aminu ku zo ku yi imani kama amanan nasu kaman yadda sahabban manzon Allah suka yi imani qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha'u ya za mu imani kaman yadda wawaye suka yi imani kenan wannan ya nuna mana duk wanda muka ga aqidarsa shine zagin waɗannan sahabban na annabi yana kan aqidar da waɗannan munafikan suke kai maimakon a ce musu su munafikai shi ya kamata ya zama munafiki saboda asalin zagin sahabban annabi munafikai suka fara a Madina. Saboda haka munafiki daban, sahabi daban, mu muna maganan almuhajiruna wal ansari su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai yake nan, maganar da ya kawo, ayar da ya kawo ɗazu, ya ce wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Sarki zaki duk abin da sahabin annabi zai bai fita daga ɗayan biyu. koye wa Allah koye wa manzan Allah. Idan Allah ya yi wa laifin wanda aka ɗorawa cewa ya neman masa gafarar Allah shi ne annabi, shi yasa Allah ya ce fa'afu anhum kai annabi in sun maka abu ka yafe musu. Idan kuma, ina, ina, ina lura, kai annabi idan ni Allah ni suka wa, kai nake so ka nema in yafe musu. Idan kuma sun maka kai annabi ka yafe musu. ayar da ya kawo yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah tun a farko ya sake komawa ya karanto ayar ai a Uhud ta faru meye ma'anan minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai suke wanda suke son wannan ganimar da aka samu a gurin yaki akwai wanda ba sa son ta da Allah ya faɗa yake sahabbai sun yi ba daidai ba meye matsayin Allah ai ga abin da Allah madaukakin sarki ya ce sun masarafa anhum sannan sai na jiwo da kafirai akan ku liyabtaliyakum dan in jarrabe ku sai yace wala qad afa ankum ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yafe muku tare da suna son duniya kuma a cikin su akwai masu son lahira kuma abinda suka yi Allah suka wa sai yace ni na yafe musu sarki zaki abinda muke nufi da adalar sahabbai a takaice ina kallon lokaci me muke nufi shin in mun ce sahabbai adalai ne muna nufin cewa ba sa laifi ba sa kuskure a'a abin da muke nufi shine muna nufin kowane sahabi yana da aikin kwarai da ya ma Allah wanda yarin jayi akasin aikin da ya ma Allah wanda ba na kwarai ba. Kuma in akan wannan ma'aunin Allah zai auna ya shigar da mutane lahira a aljanna babu wani sahabi wanda ba zai tsira ba na annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan ita ce ba muna nufin cewa sahabbai ba sa kuskure ba ne a ayan nan Allah ya faɗa sun ni suka wa laifi sannan ya ce ni kuma na yafe muku laifin da kuka yi. Wannan shi ne ma'anan adalar sahabbai, ma'ana ba ba sa kuskure ba ne ba ba sa laifi ba ne, amma suna da hasanatun da kowanne daga cikinsu wanda galabar alasar ya ake. Yanzu ya ba da misalin ɗaiɗaikun sahabbai ya ce wane ya yi kaza, wane ya yi kaza, wane ya yi kaza. Duk sahabin da zai faɗa ya ce wane ya yi kaza in ya gama, to ya faɗo mana aikin da ya na alkhairi, sai mu auna mu gani da abin da ya yi na alkhairi a rayuwarsa da wanda ya yi wanda ba na alkhairi ba wanne ya fiya wanne zamanin jayar da wanne Allah zai masa hukunci in an je gobe alkiyama ita ce maganar da muke to da haka mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da muke maganan almuhajiruna wal ansar su muke magana amma munafikai ba su ma zama musulmi ba da nassin qur'ani kuma zan kawo ballantana ma su zama sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce maganar da mu muke yi. Allah ya maɗaukakin sarki ya samu dace, saura ‘yan sakwanni ne ya kamata a ce ina yi ina kallon ainihin wato lokaci sarki zaki. Daga wannan ita ce maganar da muke yi. Ba a samu lokaci an yi ta'arifin me adala me sahabi ba da makamantansu. Amma a dunkule sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi ya mutu akan addinin musulunci. Wannan shi muke magana. Saboda haka muna ƙara maimaita munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya hada su Allah ya sa mu dashi amin amin mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi to jama'a mun je karo na farko kenan mun ji abin da Sheikh Ismail ke faɗa mun ji abin da malamu za mu shi karo na biyu a shehi na Sheikh Malam Ismail assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh minti goma wa alaikum salam malam sarki zaki amshek ka zan duba agogo da kyau
sosai sosai kuwa eh daga farko abokin muhawara na Malam Musa bai bi kan abin da na yi ba gaba ɗaya bal ma yana magana kharijul mawdu
Okay.
ba mu zauna ni da shi ba dan haddada wane sahabi wannan mawdu'i ne ne zaman kai ne Mm.
suna da nasu ra'ayi gun nasu malamai mu muna da namu Na'am.
ya gai nasu ne ni ya dame mu ba mu zauna ba dan ganewa a sahabi mun zauna ne akan adalatu sahaba kenan abu na farko eh, malam Musa ya yi magana wajen mawdu'i abu na biyu na kawo riwayoyi kwara biyu bayanai kwara biyu ɗaya a Bukhari da Muslim da Ahmad na zo da ita a cikin Asadul Gaba na zo da ita a cikin Siyar Alamin Nubala a gurguje Mm.
ya ce ba a magana sai an tabbatar da ingancin riwayan wannan aiki ne ne yanzu ni na buji kirji na kawo cewa Muawiya na sai da giya Samuratu bin Jundub yana sai da giya Allah ya tsine mai sai da giya ya tabbatar da raunin riwayar shi ba ni ba. Sannan daga cikin ababu wanda Malam Musa yake yake faɗi wanda kuskure ne hagu ne. Shin Malam Musa yana nuhin duk wanda ba muhajir ba, duk wanda ba ansar ba, ba sahabi ba ne. Yanzu Malam Musa yana iya ce ma duniya, Mu'awiya ba sahabin manzon Allah ba ne, ya ɗaga kai ya waɗa ma duniya, samu rafi bin jundub ba sahabin manzon Allah bane sai a wuce wuri Mm.
abinda nake cewa anan muawiya ya sai da giya zamanin eh, eh, samu rafi bin jundub ya sai da giya zamanin umar bin al-khattabi qur'ani ya gama sabka wace aya ta sabka zamanin umar ta yahi mai muawiya dan abu sufyan ya sai da giya zamanin usman dan affan Qur'ani ya gama safka ya gaya mana wace aya ta safka ta yayi ma Muawiya. Muawiya ya sai da giya zamanin zamanin sa mulkin sa kenan wajen shekaran hijira 40 da wani abu. Wace aya ta safka ta yayi wa Muawiya. Idan asadin sunna ya yadda wayannan sahabbai ne adillai ne ya yadda sun yi shi imani idan kuma sahabbai ne shin tsinuwar da Allah ya yi ma mai san mai giya da mai shan giya da mai dakon giya ta hausa habban ko bata hausu ba shine magana da muke yi Mm.
ina ba ta mala abin je ni Na'am.
yanzu abin da nake nema gare kawai in riwayoyin ba su inganta ba ya rushe su yanzu idan ba su rusu ba ya faɗa mana shin wanda an muhajiri na da ansar ɗaya a sahabi in ya yarda a'a sahabbai ne to ya zo ya faɗa mana wanda ya sai da giya zamanin Umar har Umar ya ce Allah ya tsine mai yardajen Allah ne wanda ya sai da giya zamanin Usmanu yardajen Allah ne wanda ya sai da giya yana hilafa shi Muawiya kansa bayan Usmanu yardajen Allah ne shin a wani hukunci ne na addini Allah zai tsine mara umman Muawiya da kwangiya amma shi Muawiya radiyallahu anhu wannan ne muke nema ya gaya muna in dai ya yarda sahabbai ne to abinda muka so ya tabbatar ma duniya cewa wayannan sahabban ba tsinannu bane ko kuma a'a tunda sun sai da giya hukuncin Allah ya haukan su su tsinannu ne za ka ba ruwana da maganan cewa ri- eh, eh, eh, me ke da suna wai eh, akwai sahabi kaza ba shi mun ka zauna ba maudu'i ne mai zaman kai ne wane ne sahabi yanzu muna ba shi ya zaunar da mu ba mun zauna ne akan adalatu sahaba adalatu sahaba to banko tunanin adili na sai da giya sarki zaki eh, kai da kake ganin muawiya yi ka imani dan Allah zaka sai da giya kana iya yin gidan giya to yanzu kai kayi dariya ka nuna wallahi ba ka iya sai da giya kenan to yanzu a haka ka yarda muawiya da samura sun yi ka imani yanzu kai in ka sai da giya a nassin Qur'ani da riwayoyi ingantattu inan ne kake amma Muawiya radiyallahu anhu samu rafi bin Jundub radiyallahu anhu shi muke nema ga malam Musa ya tsaya ya kai ce min bangane ba kuma ina da dama in ce bangane ba ina ba da an bayyance ni Na'am.
ya fayyace min wa'annan sahabban sahabbai ne ko ba sahabbai bane in sahabbai ne sun sai da giya ko ba su sayar ba in sun sai da giya tsinannu ne ko koko yardaddun Allah ne magana iyanan take Amma sai a ina ka ga Muawiya ya sayar da giyan a wani A'a, babu sarki babu dakkare na mai ruwanka hankali sarki amma zaki ke kawai dakkare sakawa na mai hankali sarki zaki dakkare na mai hankali ba yanzu ne haska maka ba ba yanzu ne haska maka Buhari ba ba yanzu ne haska maka uh, Usudul Gaba ko Asadul Gaba ba ba yanzu ne haska maka Siru Alamin Nubala ba ai shi ya sani ya ce babu abin manan okay okay na ma- na mun fahimta bismillah a'a ina da lokaci ko banda a kana da lokaci kana kana da lokaci hudu minti nawa ya rage minti hudu minti uku to yanzu kana buƙatar in ko makaranta maka wannan wurin ko yanzu bari mu karanto wannan eh mu gane bismillah bayan da ah, ibn al-asir a tarjama din abdurrahman bin sahal bin zaidi tarjama ta ɗari- dubu uku da ɗari uku da ashirin da takwas to a shafin takarda na ɗari hudu da ashirin da ɗaya yake cewa wa hu- yake cewa qalu wa huwa allazi rawa muhammad bin ka'ab al-qurzi qala gaza abdurrahman bin sahal abdurrahman dan sahal al-ansari ya je yaki fi zamanin usman a zamanin usman wa muawiya amiran ala sham muawiya na shugaban sham famar raddihi rawaya sai ga wani salkuna an gane ta- wani wani jerin gwanon raƙuma ta hamilu da hamra tana ɗauke da giya فقام إليها يمي أكم وإن سلكنا شي عبد الرحمن فشقها يتاجي تجرمه دماشنسا فمنعه جلمان يا رم بنو أمية سكهناشي فبلغ الخبر معاوية لا بار يزو معاوية وني صحابي يا يا يا زبد جيه دكي سيداوا فقال دعوه يتي كمرشي فإنه شيء قد ذهب عقله wani tsoho ne da hankalin shi ya tafi sai wannan sahabi ya ce wallahi ma zahaba aqli da Allah nake rantsuwa hankali na bai tafi ba walakin rasulullah sai da manzon Allah nahana ya hane mu an yi da hula butunana wa wa wa, wa asiyatana annabi ya hane mu giya ta shiga a cikin cikukkunan mu kaga wannan sahabi yayi amru bil ma'rufi saboda ni Muawiya yayi munkari da haka magana in ka isa ka ce muna da ibiya ce kai ne za ka yi wannan aiki ni na kawo sannan ga ta can a Buhari ya tabbatar da samuratu bin jundubi na sai da giya Buhari da kansa in ka isa da afari wayar in ko ta inganta to wayannan sahabban mumin kayar da cewa tsinannu ne cewa ku sai da giya ya tsinannan albarka ne ko ko ayar ba da su ba riwayar ba ta magana a kansu shi ne nema gare ka ba maganan waye sahabi ba waye ba sahabi ba muka zauna ba mu zauna dan wannan ba sam ina masallaci kuna ta shida
na kana ji da sarki zaki saki bakinka saki bakinka
To, ai na- saki bakinka yawa to ba na ba shi dama yayi magana
to bismillah Ah, eh, minti da to bismillah alhamdulillah Ah, to za mu shiga wurin malam Musa kenan assalamu alaikum shek sarki zaki zan fara kuma ka zan fara aje lokaci mu dai to bismillah aje aje lokaci eh na aje to masha Allah bismillah shek
wato sarki zaki lokacin da ake maganan abin da ya shafi adalcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mm, wato maganar da ya ce yanzu a tabbatar cewa Muawiya kara ita wannan ruwayar da ya kawo mm, tana cikin musnad na al-Imam Ahmad da kuma hanyar Ibn Asakir a Tarikhud Dimashq ruwaya ce wacce take munkara wato وهي رواية منكرة مثلا كما حكم عليها بذلك الإمام أحمد نفسه shi kansa al-Imam Ahmad da kansa ya hukunci cewa wannan ruwayar bata inganta ba saboda haka a saboda a cikin isnadin آه، وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال وكي يقولون هل زوا كذا كذا يكاو إن يكوما cikin تهذيب الكمال زي ga cewa ya bayanin madadin isnadin wanda suke da abin nan cewa bai inganta ba sai mm, kenan wannan kenan ita ma maganan samura da ya kawo yace wai tana Bukhari to bari ya sake kawo ta cikin Bukhari. Hadisin da ya fara kawowa lokacin da kake magana cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba addini gudunmawa sai ya kawo inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina Allah zai karfafa wannan addinin koda da mutum ne wanda yake fajiri To inda zai koma farkon isnadin hadisin in ya karanto zai ga cewa Imam Bukhari da ya kawo hadisi shine mai lamba ta dubu uku da sittin da biyu. Hadisin Abu Huraira cewa shahidna ma'a Rasulillahi mun halarci yaƙi tare da Annabi faqala li rajulin mimman yadda'il Islam. Sai Annabi ya faɗa ga wani mutum wanda mutumin dama da'awar musulunci yake yi haka manzon Allah haka ya faɗa yace mimman yadda'il Islam wanda yake da'awar musulunci idan na ce muhajir sarki zaki kowa ya sani waɗanda duk suka yi hijira daga makka kafin annabi ya batta ko daga ina suka zo su ake kira muhajir ansar kuma waɗanda duk suka zo bayan annabi ya hijira aka tattaru a madina suka ba annabi gudunmawa su ake magana ba ausu ko khazarji kaɗai ake magana ba sannan kuma in kai baka yadda cewa muawiya ba sahabi bane to dan me kake bada misali da shi so mu maganar da muke yi ba wai ana maganan sahabbai ƙanana ba irin su Muawiya kafin a je kan manya irin su Abubakar da Umar shi a gurin shi ka ajiye maganar sai na Muawiya Abubakar da Umar bai sha ba dan a cikin maganganun shi da yi ba anan ba akwai inda yake cewa ba za su yi shiru ba sai ran da muka yadda cewa matsayin Abubakar ɗaya da matsayin Abu Abu Lahab sannan za su shiru ka fahimta sarki zaki okay
Matseran da suka yarda cewa muka yarda mu ahalus sunna matsayin sayyidina Abubakar da Abu Lahab da aya ta sauka a kansa take tabbat yada abi lahabin wa tab to in sayyidina Abubakar bai sha ba an ce sai mun yarda cewa matsayin Abu Lahab da sayyidina Abubakar ɗaya ne lalawa zai zai tsaya yana maganar Muawiya sai an ce sai mun yarda da Utba da sayyidina Umar ɗaya ne sannan za a yi me za a yarda mu gama duk wannan shin amanar al'umma da sayyidina Hassan ni dai ban yi rayu da shi ba kai baka rayu da shi ba amma sayyidina Hassan ya rayu da sayyidina Mu'aw ya fi ni sanin shi ya fi ka sanin shi amma ya dauki amanan al'umma ta jagoranci ya bashi in ma ya zamanto yana sani ta tabbata cewa mutumin banza ne kamar yadda kuke kake faɗa a yanzu to ina matsayin mutumin da ya bayyana gare shi wani ba mutumin kirki bane amma ya sallama jagorancin al'umma zuwa gare shi. To wannan kenan, to mu sake komawa kan maganarmu, maganan da ya kawo ta sayi da namu auya ya ce gashi ba ta inganta ba. Maganan wannan cewa Allah yana ƙarfa addini ko da da mutum ne fajiri a hadisin dama annabi ya ce yadda il islama da auren musulunci yake yi. Maganan munafukai daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban. So maganar da nake yi kaga maganan cewa ka kawo cikin usdul gaba ka kawo cikin waye-waye magana ce da kai ma ka san cewa a wajen ahlus sunna wannan maganar bata inganta ba sai yake nan sannan muƙaddara cewa da gaske ya sai da giya a babun taslimul jadabi shin ya mutu yana yi eh idan ya mutu yana in ya mutu in bai mutu ba yana yi in mutum yi aikin laifi ya tuba kafin ya mutu mai hukuncinsa ba ana la'akari da awaƙibar ƙarshen mutum ba ne mai ya cika da shi ba da mai ya fara ba wannan ita ce maganar da ake yi to da ka ka makalewa sahabbai guda biyu ka ce kaza sannan maganar da muke yi sarki zaki yanzu ya ce mu'awiya yayi kaza mu'awiya yayi kaza wani kuskure to a auna abin da sai na mu'awun ya yi na daidai a rayuwar shi da na kurakura. Ai Allah cewa innal hasanati in an samu kyawawan aiki sun yawa yuzhibna sayyi'ati su za su tafiyar da masu kyau. Rindinar da Allah yake laqad taballahu 'alan nabi Allah ya karɓi tuba akan annabi wal muhajirin da kuma muhajirai wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra da ansar waɗanda suka bi annabi a lokacin da yaƙi yake da wahala. sai da namu awo yana daga cikin rindinar da tabu manzon Allah yakin tabuka lokacin da yaki yake da mugun wahala kuma Allah yake taballahu alaihi aqidar ku da kuke faɗa kuke cewa idan aya hadisi ya ci karo da qur'ani qur'anin za ku dauka kun ajiye hadisin shin abin da ni na fi kawowa ma yanzu ba ma hadisai bane ayoyi nake kawowa ya kai baka dauki ayoyin ba kai tarbihi wajen rinda da cewa waɗannan mutanen mutanen kirki ne sai ai jam'i tsakaninsu da hadisan sai ka koma kan hadisan saboda haka sarki zaki ka fahimta duk da ya ce ba an zauna bane a faɗi waye sahabi abin da muke magana in mun ce sahabbai adilai ne mu muna magana cewa kowane sahabi yana da ayyuka masu kyan da sun yi rinjaye akan aikinsa na kurakurai da ya yi a rayuwarsa ita ce maganar da muke yi saboda babu babu talazumi tsakanin saba ma Allah da rashin tsoron Allah me nake nufi yanzu sarki zaki idan na faɗa wa aikin sako na yi ma Allah ba daidai ba sai ya nuna cewa ba ni da tsoron Allah ita ce maganar da ake yi in ƙur'ani za a tambaya littafin Allah ya ba da shaida to mu koma ƙur'anin magani Allah maɗaukakin sarki da ya ce mana wasari'u ku yi gaugawa ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ardu uiddat sai ce an yi tattalin aljanna ga masu tsoron Allah lil muttaqina yace sai ya faɗi siffan su alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nasi sai yace wallahu yuhibbul musini sai yace walladhina idza fa'alu fahishatan wa'inda in suka aikata alfasha kenan ana iya samun gashi ya ce yayi tattalin aljanna lil muttaqina sai yace kuma idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah idan suka tuna Allah me suke yi fastaghfaru li dhunubihim sai su kuma su nemi gafara akan zunuban su sai yace wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamu wannan ya nuna cewa mutum da zai fada aikin saban Allah matsalarsa tsakaninsa da Allah ya mutu ya dawo bai dawo ya tuba ba in kuma ba haka ba ne, to sarki zaki a faɗa mana, waye wanda bai haɗa tsakanin alhassanatu wasu ya'atu ba. Da haka maganar da ya makare a kan jundu bin samura da sai na mu'awiya magana ce da bata inganta ba, ta fuskar sanadi, ta fuskar wato isnadi. Kaga abin da bai inganta ba bai kamata a ce ya riƙe shi a matsayin ita ce hujjarsa ba, ita ce dalilinsa. Wannan shi ne. Sannan maganar da ya ce ya kawo wai wai lokaci ya na sarki zaki? Ka gane, sannan maganar da ya ce ya kawo cewa wai a na samura ya ce wai hadisin yana Bukhari, lala in ya dawo a zagayen shi ya sake karanto hadisin da ke cikin ainihin wato Bukhari. Wannan mu shi ne abin da muke magana a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Shi yasa kasantuwar suna yin ba daidai ba, suna kuskure wanda Allah ya dora wa nauyin cewa ya neman musu gafara da kanshi babban mai gida ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma munafikai ai akwai wanda annabi ya neman musu gafara din Allah ya ce in istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nemi gafaran Allah ko kakka in za ka yi so saba'in ba zan yafe ba saboda munafiki daban sahabi daban saboda in ana maganan adalar sahabbai mu sahabbai a gurin mu mutanen kirki ne kuma ko a gobe alkiyama a gaban Allah su za su jagoranci al'umman nan wajen ba da shaida kuma in an dawo zagaye na gaba zan ba da shaida akan wannan mu je sarki zaki mun gode mun gode to a mun shiga na biyu za mu shiga na uku kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek ismail ismail alaikum salam eh bala sarki zaki da shek
daga farko malam Musa ya ce riwaya mun kira ce kuma ya ce wannan riwaya riwaya ce da isiya. Menene amfanin littattafan da ke bayana ya buɗe ya faɗa mini illar riwaya, haka eh in sallama, bai mini adalci ba in ya kalle ni, ya ce riwayoyin da ni kawo ba ingatattu ba ne ba tare da ya gwada mini illa ba. Yanzu kai kana tsammanin in sallama a haka, me amfanin waɗannan littattafai da ke bayanka? Buɗe ka nuna mini illa. amma kai ne ka son ka ce mu masu saurare riwayar bata inganta ba yanzu dole ka buɗe littafi ka nuna musu ga illar riwayar ban karɓi wannan maganar naka ba shabawiyan haka dai to me amfani da da muke cikin su kai kana cikin maktaba ni ina cikin maktaba ka roshe ne hadisi da labba a'a malam Musa ba ka zamu ba dole ka gwada mini illar riwaya a aiko ma sakon a turo ma na ɗai kenan. Maganan da ka yi kan rajulan fajiran ba ruwana da wannan zance ba kashi muke bari, magana muke yi kan waɗanga sahabbai ‘yan giya masu gidan giya. sai ka ce ina magana akan kankanan sahabbai shin mu'awiya karamin sahabi ne ka yarda kuma ba sahabi ba ne samuratu bin jundub karamin sahabi ne shi ma kuma hakan ya maida shi ba sahabi ba ko ko sahabi ne ka yi magana akan sulhu wai nina in aina da imamancin Hassan ya yadda da yayi yayi mubai'a ga ko yayi sulhu da Muawiya me ya dame mu da wannan wannan wata kadiyya ce mai zaman kanta sulhun Imamu Hassan alaihi salam da Muawiya maudu'i ne mai zaman kansa miye naka a ciki ba mu zauna dan wannan ba sai kake cewa yalla ni zan iya yalla shi Muawiya ko samuratu waye gaya min cewa ba su tuba ba, a'a, kai na za ka buɗe littafi ka gwada ni inda sun ka tuba. Ni na ga samuratu bin jundub sai da giya ya kai, dillalin giya ne, ɗan sarandin giya ne. Na ga mu'awiya ɗan abu sufiyanu sai da giya yake, ɗan sarandin giya ne. Sun tuba kai za ka karanto ayar da Allah ya sabko da ita zamanin Usmanu, yake Allah ya yi ma mu'awiya. kai ne za ka karanto mini ayar da Allah ya sabkar lokacin Umar bin al-Khattabi da yace qatala Allahu samuratu samurata Allah ya tsina masa samuratu amma bayan haka ai wahayi ya sauka kan Umar bin al-Khattabi Allah ya yi masa samuratu ban gani bane gashi kasa ajjahizatu qawlakum kabili ko ka kawo mini wata riwaya a gunku ba gunmu ba a gunku wadda ta nuna Allah ya yaye ma Muawiya dillancin giya wadda ta nuna Allah ya yaye ma samuratu dillancin giya. Wannan aikin ka ne, ni na tabbatar da ‘yan giya ne, da tirasu ɗinku, kai ka tabbatar da Allah ya saukar da aya ya yafe musu, a lokacin Umaru ko a lokacin da lokacin hilafin shi mu'awiya kansa. Saboda sun yi wannan abin ne bayan Ƙur'ani ya gama sabka. In akwai wata ayar ta sabko ta yaye musu a faɗa mini. In kuma sun tuba in akwai riwaya a karanta ne riwaya. in ba a karanta ba, to mun samu tabbacin su dillalan jiya ne. Ka fahimce ni, to in ya taɓa dillalan jiya ne, shin tsinannu ne kamar yadda kowa in ya tsaye da giya tsinanne ne, ko ko ba da su ba, ai abin bai da wahala. Ai abin bai da wuya. Yadda ka sani kowa ba ka inin inkari wani abu ne musalamun ga dukkanin aƙida in dai musulunci kake yi, ko sai da giya Allah ya tsine ne albarka. shin waɗanda sahabban tsinuwar da su ko ba da su ba, ɗan ta gane. In ka ce ba da su ba kawo dalili, in kuma da su magana ya ƙare. Ai abin bai da wahala. Ai abin bai da wahala. Sannan Shehu yana cewa wai magana akan Abubakar ina wani da magana Abubakar ba mu zauna kan Abubakar ba. Ni ba ka kaɓo min zance ni na zan kai kai na wuri in ni ga dama. To ban je wajen ba. da aka koma ni da kuɗi kan abubakar wannan da yanzu ba shi muke ba ba shi muke yi ba ni ne zan takawa da kaina in kai kaina magana kan abubakar in ga dama ba kai za ka kai ni wurin ba da haka ni yanzu magana samuratu bin jundub nake yi da muawiya shin sahabbai ne ko ba sahabbai bane in sahabbai ne kore min ba dillalan giya bane in ba kore ba in kai in kayi da'awan riwayan bata inganta ba tabbatan min ai ka ikranta ana ikrantawa haka dai da batan baki Alhaji Musa ka ce mini wai waɗannan riwayoyi wai mun kira ce da indiya ce sai ni ko in yarda haka dai kawai dan ina agwagwa sai in yarda ana haka me amfani ta wanda a bayan ka buɗe karanta min mana ka buɗe karanta min shi ne an gane sai ke cewa magana wai ya sai da a ai ya sai da giya ko sun yi sai da giya ina aikin su na gari ne dame ni ina sha'ani na aikin gari na Muawiya ban gani ne ni ni sha'ani na aikin Samura ban ganin sa ni abinda ni gani kawai masalibu na ga cewa dillalan giya ne ina so in gane a adalcin Allah Allah ya tsire malakun Muawiya masu dafon giya yanzu ki zaki inda ƴan masu kare haƙƙin dabbobi sun ji irin wannan magana gare mu da Allah ba su zargin mu su kai ƙarin majalisar ɗinkin duniya cewa ba a maraƙun adalci ba ga su su sun yi na kwana jiya annabi musulunci sallallahu alaihi ya tsine musu albarka amma sahabi ne mai sai da giyar radiyallahu anhu wani irin addini ne a wata sunna ce a wata milla ne haka zai faru raƙumi la'anatullahi alaihi mai raƙumin radiyallahu anhu da laifi guda wanda adda kamfanin giya shi muawiya wanda a dako a ine ma dako a bar mai kaya kai sarki zaki kuwa Allah ku zubi faɗa ba al'umma gaskiya da aka kawai zance ɗaya abinda nake nema ga Musa ya kore sahabtakan Muawiya ce ba sahabi bane da ya tabbata ba sahabi ba magana ta gane na ɗaya kenan na biyu ya kore in ya bar sahabi ya kore bai sai da giya ba da shi da samuratu ba sai da giya ba in ya kore zance ya ƙare na uku in ya yi da'awan tuba ya kawo mini dalilin tuba na hudu in ya ce riwaya ba ingantatta ba ce ya gwada mini illar ai na iya karantawa ina da lokaci
eh kana kana da minti uku
a na bashi haba ku bashi wurin na bashi akai na bashi minti uku to shi bismillah yasa ka duka bashi malam Musa na da minti goma sha uku kenan
A'a, ba haka nake nufi ba. Wanda lokaci amfani za mu yi da shi. A'a. In haka ne ko ka bar min kayana. Ni na yi wannan ne dan karatu ya yi gudu. In haka ne in kana so sai in tsaya in kunna wata waka su canye in ma ban da abin zamba ina da abin zamba ne.
To bismillah ya isa. Sheikh Malam Musa To to ka yadda cewa yanzu zai fara lokacin shi ba wai na bashi wa'annan bane.
Minti goma.
Minti goma zai yi.
Masha Allah. Bismillah Sheikh.
to ya dai Muna ruwayoyin da suka suke tuhumar sai na Muawiya da magana sai da giya. Akwai ruwaya ta farko wacce ta zo daga Muhammad bin Kaf al-Urzi ɗaya kenan. Sannan akwai wato ruwaya ta biyu wacce ta zo daga wacce aka dingina ta zuwa ga Ubadatu bin Sami. Sannan ruwayar da ya karanto yanzu ya kafa hujja da ita cewa gaza Abdurrahman bin Sahal al-Ansari في زمن معاوية ومعاوية أمير على الشام فمرت به هزوى قرشي رواية دي كاو ليس ولا رواية دنشي بتا إنغنت با سوال إذ فيه إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابنة بنت سدي wannan mutumin in ka koma cikin littafin abin da ya shafi alkamil fi du'afa a shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas da kuma shafi na ɗari biyar da ashirin da tara za ka ga cewa akwai matsala ta fuskar isnadi ta wannan mutumin. Sannan abu na biyu akwai Buraida bin Safiyan bin Farwat al-Aslami da ifin Masaruk wa ahadithuhu baliya. In ka koma cikin littafin abin da ya shafi Muktasarul Kamil fi du'afa za ka ga wannan da kuma littafin Ad-du'afa wal Masarufina na Ibn al-Jawzi za ka ga wannan. Ɗaya kenan. To maganar da yake faɗa cewa a kawo inda bai inganta ba, ruwaya ce wacce da bata inganta ba, sannan har wa yau a cikin isnadin akwai shi wannan mutumin Muhammad Al-Kurzi ɗin nan shi ne Muhammad bin Kab Al-Kurzi, wanda shi ma yana da matsala ta fuskar isnadi. Saboda haka al'imamu zahabi da ya gama a ciki sai ya ce wal khabar ma'alolin kadalika bi'ilin qita'i. Wannan hadisin da aka kawo aka jingina zuwa ga Muawiya akwai illa saboda akwai inqita'i sai ce fa Muhammad Ka'ab bin Al-Qurzi lam yudrik zamana Usman allazi waqa'at al-waqi'a fi ahadihi bai riski zamanin sayyidina um faqad mata fi sanati 17 aw 19 aw 20 aw 20 wa 100 wa ibnu 80 wa 70 sana kaga ta fuskar isnadi bi inganta ba shi yasa al-Imam az-Zahabi da ya kawo sai ce wa qala al-waqi wa khalifatu wal fallas wa jama'atun مات سبع عشر قال الواقدي وجماعته ابن ثمان وسبعين سنة قال محمد بن عبد الله بن نمير هزوا كرشي رواية بيما وتعك كاو أن أبادة بن ثامن مر عليه قطارة وهو بشان إتما رواية شيدا إتما بت إنجنت با بت تبت با سو إن يكاو وتن رواية بت إنجنت با إتما رواية سمرا ديكي مغانا إتما bata inganta ba saboda wannan ta biyun akwai isnad akwai Isma'il bin bin Iyashin da'ifun da makamantansu tabun mamaki sai ya ce wai yana so a kawo mai ayar da ta ce ya tuba ko ya yi wani abu makamancin wannan yanzu ana maganan akan abin da ya shafi adalar sahabbai mu in muna magana muna magana duka ne abinda na ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana sarki zaki gobe alkiyama ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kafin ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sai da ya ce dama sai yaqulu sufaha'u minan nasi da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa su wane suna kallon alqibla kaza suka dawo suka daina kallonta Allah maɗaukakin sarki sai ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yashau ila siratin mustaqim yace wa kadhalika wasata ummatan wasata al'ummar da tafi kuma ita ce adila litakunu shuhada'a 'ala nasi dan ku bada shaida akan mutane da Allah sarki zaki a kotun duniya mutumin banza ne ke zuwa ya bada shaida ko adili kowa ya san adili litakunu shuhada a halin nasi don ku ba da shaida akan mutane wai kunan rasulu alaikum shahida ko kuma manzon Allah ya zo ya ba da shaida akan ku gobe alkiyama idan a kotun duniya abin da zai bayyana ga alkali ya karɓi shaida wanda yake adili to yaya za a yi gobe alkiyama Allah ya karɓi shaidar waɗanda ba adilai bane su ba da shaida akan ragowar al'ummomi
Na'am.
Gobe asa Allah ya ce li takunu hada'a 'ala nasi Manzon Allah ya bada shaida akan ku gobe alkiyama. Sai ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sanya wannan alqiblar da kake kai ba illa lina alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Musawwa zai ba annabi waye zai kibin shi. Sai ya ce wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi la'ufur rahim har zuwa ƙarshen aya. Wannan kenan. saboda haka abin da yake magana cewa wai in kawo mai na karanto mai yanzu gashi a littafi tunda dama ai zama zamu ba dole bane sai na ajiye kowane littafi ina iya karantowa cewa gashi daga na tsara a rubuce saboda haka na faɗi littafi da shafi cewa wannan ruwayar da yake kafa hujja da ita bata inganta ba kuma dama na san ɗayan uku ne zai faru ko ya kawo abin da babu ya ce akwai ɗaya kenan ko akwai abin da bai inganta ba ya kafa hujja da shi ko abin da ya inganta ya jirkita shi ya bashi muguwar ma'ana billahi allazi ba zai fita daga ɗayan wannan ba maganan abubakar da umar da kake cewa in ai dama sahabbai Allah ya raba su ɗabaƙa ɗabaƙa ne kuma da kanshi a cikin alqur'ani Allah ne yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba za a haɗa waɗanda suka ciyar da dukiyarsu ba kafin suka yi yaƙi kafin fatahu makka da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi bayan fatahu makka darajar su ba ɗaya bane to da ka lokacin da muke maganan karamin sahabi ba a haɗa darajar sai na abubakar da sai na muawiya a gidan sahabbantaka don wannan sai a madina ya musulunta wannan kuma tun a makka ya musulunta da shi aka hijira to in wannan yake magana na kawo inda ya tabbata cewa bai inganta ba ababen da ya kawo ta fuskar isnadi Saboda wannan ba hujja ba ne, ba dalili ba ne, in akwai daban, ya inganta daban kuma ya san wannan ka'idar a gurin. Sai kenan, maganar da ka ce wai babu ruwanka da aikin su mai kyau. Allahu Akbar. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, gobe al'iyama fa, cewa yayi wa akaru na a tarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akara sayya. Akwai waɗanda za su zo ma Allah sun yi aiki mai kyau da mara kyau. Amma Allah ya ce, A sallahu an yi tuba alaihim kuma tabbas tare da sun yi aiki mara kyau, sai Allah maɗaukacin sarki ya yafe musu. Idan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce, Innar hasanati, in an samu ayyuka masu kyau, suna tafiyar da ababe masu kyau. To yaya za a yi kai ka ce wai ba ruwanka da duk abin da mutum ya yi mai kyau a rayuwarsa, wai kai kana nan akan mara kyan shi kake magana. So da haka mu tun daga kan sai na Abubakar da Umar a je kan kasan su babu wani sahabi da muka ce bai kuskure. Ba mu faɗi wannan ba. Amma muna da itiƙadin babu wani sahabin da idan aka auna hasanarsa aka auna kurakuransa wallahi alhasanatu ɗinsa sai ta rinjaye akan sayyi'atu ɗinsa kuma da wannan Allah zai hukunta shi ya sashi ainihin wato aljanna. Saboda haka maganan da ka faɗa wancan cewa maganan samura da waye magana ce da babu inda ta inganta wannan magana cewa wai sun sai da giya a littattafan sunna a an kawo amma tabbata ya inganta bai inganta ba kuma ka ce in ba da misali na ba da misali ba wannan ruwayar kaɗai ba ce akwai ruwayar da aka jingina ta anna ubbada bin samit marra alaihi qitarun qitaratun wa huwa bisham tahmilu al-khamra fa qala har zuwa ƙarshe to da wannan din da baka kawo ba da waccan din da ka kawo duk ba su inganta ba wannan ita ce maganar da take ainihin wato tabbatacciya sannan kuma da kake cewa ba maganan Abubakar da Umar ake ba shin maganan Abubakar da Umar suna cikin sahabbai ko ba sa ciki sai na Muawiya sahabi ne da ka ce maganan maudu'i ne mai zaman kansa maganan sulhu ko khilafa ai ba yadda za a yi mu a aqidar mu ta sunna sai na Hassan ya yadda da mutum ya bashi amana mu mu zo mu ce sai na Hassan bai iya ba bai san ya kamata ba wanda ya dauki amanan al'umma ya bashi ba daidai bane tabbacin bashi amanan al'umma shike nuna wancan abin ƙarya ne dan kai bai yiwa a yanzu kana jin in kai ne ba za ka dauki wannan amanar ka bashi ba amma sai na Hassan ya ɗauki wannan amanar ya bayar da ita ga Sayyidina Muawiya a lokacin da ya tabbatar da ɗan giya ne yana harkar safar sai da giya bai taɓa yiwa wannan shi ne saboda haka a sarki zaki muna ƙara faɗa da kyau Muawiya Sayyidina Muawiya sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma yana da alhasanatu yana da sayyi'atu a matsayinsa na mutum kamar yadda ni nake da shi kai ma kake da shi shi ma mai maganan yake da shi amma abin da Allah zai auna wa kowa a cikin mu a lahira wajen yi masa matsayi aikinsa wanne ya farin jayi wannan ita ce magana Masha Allah mun gode mun gode to jama'a za mu shiga na hudu sannan mu zo mu shiga na ƙarshe na biyar assalamu alaikum Sheikh Ismail kana da minti goma na hudu kenan bismillah Oh, eh, balan sarki zaki
Daga farko dai zan sa buldoza ita in rugurguza maganan zakin sunna. Kuma zakin sunna bai yi masu sauraren shi adalci ba. Da ya ce Muhammad bin Ka'abil Kurzi shi ne illa ta waccan riwaya ɗin, wadda Ibn Asir ya kawo. Domin Muhammad bin Ka'abil Kurzi Ibn Sa'ad ya ce Ibn Sa'ad ya ce yana da yana da riwayoyi da yawa daga sahabbai kuma masanin tafsiri ne Ibn Sa'ad ya ce siqa ne siqa ne da haka yanzu naka ne ka ɗago littafi ka gwada mana akacin haka wagga magana da kai ba kama masu sauraren ka adalci ba da ka da'afa wannan rawi balma yana daga cikin wa'anda wa'anda kutubu sitta ke riwaya gare shi suka gare kamar suka ne ga Buhari da Muslim da kamar suka ne ga Buhari da Muslim da Tirmidhi an gane da Tirmidhi da bin da Abu Dawud da sauran wa'anda ne zamanin gaba ɗaya shidda wannan yana daga cikin wanda suke ake wa'annan turasa din naku ce ruwaya gare shi amma yanzu malam Musa alal hawa ya da'afa wannan rawi ba da dalili ba tsammanin za da sallama majadali in yadda ba haka bane wannan rawi in shi ne kake nuni a illa to ba illa bane shi sika ne ka ɗago ni kai gwada min aksin haka sannan ni ban karanta ma riwaya Ahmad bin Hanbali ba akan Muawiya ya sai da giya, ni ban karanta ma ita ba, ban karanta ma riwayar Ibn Asakir ba, ai na santa, ni ba da ita karanta ma ba, ni yanzu na zo mara da hujjoji ne wuri uku, amma yanzu ita wannan tafsiru alamin nubala, ƙalubalenka, ga isnadin, rubuta rijalu ɗin, in ka rubuta rijalu ɗin kowane su waɗa min illa tai, ana sauraren ka, bari in karanto ta, yadda yake cewa, يحيى بن سليم عن بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة بن سامت مرت عليه كفارة شي عبادة بن سامت wani jerin gwano na raƙumman giya ya keto ya jito mai wa huwa bisham yana asham wai na raƙumma ta hamilu da hamra tana ɗauke da giya faƙala sai ubada wannan sahabin manzan Allah ya tambaya ya ce ma hazihi menene wannan a zaitun shin waɗanga raƙumma da suka jero layi kamar motocin ɗangwate shin mai ne man girki ne ƙila aka ce la bal hamrun jiya ce yuba'u li fulanin da ake saidawa ga wani fa a haza shafaratun sai ya riki yuka mina suki daga kasuwa fa kama ilaiha wannan sahabin mai imani ya dinga rosa aikin mara imani ya dinga tsatsage su an gane fa lam yazar fiha rawiyatin bai bar salka ɗaya ba illa baqaraha sai da hudata wa abu hurairata izaka bisham a lokacin Abu Huraira yana sham, fa'ar fulanun sai wane ya aika ila Abi Huraira zuwa ga Abu Huraira, faƙala yace, Ala tumsiku anna a haka Ubada, Abu Huraira ba za ka riƙe mana ɗan uwanka ba Ubada, amma bil gadawat, amma shi a duk lokacin da sahiya ta yi, a duk lokacin da sahiya ta yi, fa ya gadu ila suki, sai ya yi sammako kasuwa, yubsidu ala ahli zimma matajirahum yana bata makafiran amana kasuwancin su wa amma bil ashi amma da yamma fa yaqudu ya zamna fil masjid a masallaci laysa lahu amalun bai da aiki illa shatamu a araduna wa aibana sai sai zagin irdin mu da aibin mu kaga ni ma inda zagi muawiya kaga aikin sahabi ne sunna sahabi ke ubada mu je gaba sai ke cewa to wannan lokaci ne kala fa atahu abu huraira sai abu huraira ya dawo saboda muawiya ya aiko shi shi ubada dan uwan muawiya ne fa kala sai ce ya ubada malaka wali muawiya can wurin zabi in kun lura ya ɓoye sunan muawiya yana cewa fulan fulan amma ta Allah ba tashi ba nan sai yammance marmakon ya rubuta malaka wali fulanu sai rubuta malaka wali muawiya mun gane gaskiya ta yi halinta kana fahimta na ko sai yace zaruhu wa mahumila ina ruwanka in ji sahabi abu huraira yace ma ɗayan sahabi midda ne ka nishiya ma kai bar ma muawiya giya kai fa qala sai yace lam takun ma'ana kai abu huraira ba ka tare da mu izi baya ana ala sam'i wa ta'a sadda muka yi ma annabi mubaya'a akan ji da da'a wal amru bil ma'rufi da umurni da aiki na gari wal nahyi anil munkar da hani daga mummuna aiki wa alla ta'khuzna fillahi lawmati la'in mun yi ma manzon Allah mubaya'a zargin mai zargi baya kama mu fasakata abu hurairata fasakata abu hurairata abu hurairata ya shiru wa kataba sai ya rubuta fulanun ila usman ma'ana muawiya ya kai karar Ubada zuwa ga Usman, inna Ubada kada absada alayya Sham, yace kai Usmanu, rabani da Ubada ya hana ni sakat a Sham. Yanzu abin da nake bukata sarki sarki zaki, shehin malaminka ga isinadin ya rubuta, Yahaya bin Sulaim, Ali bin Husaymin, an Isma'il bin Ubaid bin Rifa'a an abihi anna ubbarat bin samit ya faɗa min wanda adda illa ki wayancan da yake magana ni ni na ma magana ibn asakir wajin shi a baki na na buɗe littafi na daga ibn asakir waji riwaya kuma ta biyu hayyau ta muawiya ba a musnad bin ba a musnad ahmad bin hanbal da hiddota ba a'a riwayoyi biyu da ni kawo ɗaya a buhari ɗaya a Musul bin Ahmad, Mifsa ni kuma Musul bin Ahmad, Buhari ya yi tadalisi, ya ɓoye sunan samuratu, ɓoye suna na yayi. Amma Ahmad bin Hanbal ɗan albarka sai ya faɗa muna waye shi, dai inda bai faɗa muna ba, da ana nan ana hayaniya, fulani ɗin nan wane ne, yalla ma a ce sarki zaki. Wanda jiwa da cikin duhu. Eh, jifa da cikin duhu. Aka ce fulani, wani waye ba wani ba duniya ji ba cikin duhu ne to dan in yi mutum kar hanci sai ni haɗa riwayoyin guda biyu ga riwayar da babu wanda ya isa har dai shi asadu sunna ya ƙaryata ta a Buhari samura bin jundub dillalin giya ne amma dan in samo mai sunan samura ganni wahala ya wahala kar ya tahi nesa in je nesa sai ni koma a musa bin ahmad nin lalabo mai sunan ni bai na bar isanarin ba sunan nake bukata na samu da haka yanzu waɗannan riwayoyin sun karanta inda ka tafi ba haka bane muhammad bin ka'ab al-qurzi siqa ne tabbatan ma duniya ba siqa bane haba mala asad ga ka dali tabbai ba ga da baya kai ne irin waga soje kai sai ya amsa ya kamata mu girma juna ai ni yanzu ganin da nake maka amana ne yanzu ina bare maka wani abu wanda na san cewa ba yadda zai irin ka bai san shi ba kaga ai wannan bai kamata ba kuma mun zauna ne ai ba wai dan in kure ka ba ko ka kure ni ai gaskiya ta muka bida ina ne bi kawai maganar nan ba ta da wahala asadu shin muawiya sahabi ne eh to muawiya ya sai da giya shin wanda ya sai da giya inan ne ne nan ne natija za ta bayyana babu wahala malam musa abin banda lokaci ne
a minti sauran sakon sakon arba'in bismillah To, ba ni ka saka gida arba'in. Sai nake ce maka, Malam Musa, samu rafi bin jundu, shin ka yarda sahabi ne? Eh, to sahabi ya sai da giya kuma bayan manzan Allah ne. Shin wannan sahabin tsinanne ne ko radiyallahu anhu a tashi magana ya karasa. Amma Musa sai gabas sai yamma. Ma haka za ta rajin Ibrahim.
Masha Allah, masha Allah, mun gode, mun gode. To bismillah sai.
Sarki zaki Allah sarki yanzu dai kaga sakamako ya nuna cewa babu abin da zai iya tabbatar da cewa wani ba mutumin kirki bane. Sannan dukkan adadin sahabban annaba da ya bari kamar yadda ka faɗa wanda suka ɗauki addini suka yada. Kamar yadda ake faɗa ula'ika ashabun nabi wa hizbuhu walaula hum ma kana fil ardi muslimin. Yanzu da mutum biyu zai bada misali ya rushe duka ya ce ba mutanen kirki bane kuma wa ala ra'asihim hadda Abubakar da Umar ɗaya kenan. Sarki zaki maganar da na kawo ɗazu na ce ni ban ce ka abu alƙurzi ba a'a alwayar da ka kawo ta ta farko na faɗa nake cewa ita ruwayar farko da ka kawo sai na ce to ga ta biyu ma kafin ka kawo ita ita ce Abdulrahman gaza Abdulrahman bin Sa'ad al-Ansari أفرقوا إسنادا أخرجها أبو نعيم وابن أساكر قال سنتي حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا آه تميلة يحيى بن وادي أم محمد بن إسحاق أم بردة آه أم بردة بن سفيان أم محمد بن الكرزي سينتي باوي شي محمد الكرزي ما شي محمد الكرزي ناتي أكوي إنكتائي ني tsakaninsa da wanda aka ce ya ji daga gurinsa, kuma in an ce in ƙita'i baya nuna cewa shi rawun da aka ce tsakaninsa da wannan akwai in ƙita'i da ifi ne, ban faɗa haka ba. Yanzu misali sarki zafi, ni yanzu ɗan da na haifa sai ya ce maka mala abakar gumi ya faɗa mai. Ta yaya zai yi ya faɗa mai?
Akwai matsala.
to wanda bai nan sai ya ba da labarin abu sai ya ce an wane ya faɗa mai kuma alhali an duba cewa ko za ma eh an samu in ƙida'i ko ba a samu ba sai da zuna ce kika sai da ka maimaita wannan magana
shine nace in ƙida'i shi ne wani ya ce ya a samu wani ya ce ya faɗa maka magana ko ɗanka yanzu sai ya ce wanda za ka haifa yanzu nan gaba sai ya zo yana cewa malam ɗahir bauchi ya faɗa mai a yana suka ɗaya faɗa mai
akwai matsala akwai matsala to shi muhammad al-kurzi akwai inkita'i tsakanin shi da wanda ya ce ya faɗa mai dan zamani ma bai haɗa su ba sai kenan na biyu a cikin isnadin na faɗa maka na ce akwai Ismail bin Musa, shi ma da'ifi ne, akwai Burdata bin Safiyan farwatal aslami, waɗannan su ne a isnadin ga inkita'i ga za'ifanci, sannan kuma na faɗi littattafan na ce ga littattafan, tun da na faɗi littattafan na ce ga shafi, wane ya faɗa, shine na faɗa na ce akwai alkamil sannan akwai addu'afa wal matrukina na ibn al-jawzi to ya zaka ce wai har yanzu wai wai ba a kawo ba yanzu tunda na faɗi littattafan yanzu kai ne sai ka ɗauko ka ce a'a maganar da na faɗa na ce wannan akwai inqita'i ko malaman hadisi da suka ce wannan riwaya bata inganta ba saboda a ciki akwai Isma'il bin Musa al-Fazari al-Kufi a cikin isnadin wa kana galiban fi tashayyu fasikan yashtumu salaf wa qad ihtamala an-nas riwayatahu har zuwa ƙarshe sana akwai Buraida bin Safiyan a Arfarwat al-Aslami da'ifun ne shi ma matruki ne shi ne nace matruki ne shi kuma wannan al-Urzi nace shi kuma an samu inqita'i tsakanin shi da ainihin wato a wanda ya ce ya faɗa mai magana magana da na faɗa kenan kaga ga da'ifanci ta fuskar mazaje guda biyu sannan kuma ga inqita'i shi Muhammad Al-Kursi wanda ya ce ya faɗa mai ko zamani bai haɗa su ba kaga magana ba ta inganta ba ruwaya ta biyu da ka sake kawowa yanzu daga Ubadat bin Sami da kace in faɗa maka ita ma a da hashashi fi musnadihi قال حدثنا محمد بن إسحاق آه السنغاني حدثنا محمد بن آه عبادي حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن قسيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه da kace in faɗa maka waye bai inganta ba a cikin wannan isnadin akwai waɗanda ba su inganta ba a cikin wannan isnadin saboda wannan hadisin da ya zo isnaduhu da ifin saboda Isma'il bin Ayyashin da kace a faɗa maka cikin wannan isnadin Ismail bin Ayyashin a cikin wannan isnadin da kace a faɗa maka waɗanda ba su inganta ba a cikin wannan isnadin akwai waɗanda ba su inganta ba a cikin wannan isnadin isnaduhu wa aka rada hal Imam Ahmad fi musnadihi wacce ka kawo min tariqi Ismail bin Ayyashin an Qusaym Qusaym da'if ne wa isnaduhu da'if farwayat Ismail bin Ayyashin an gairi ahli baladihi da'ifa wa hadha min ha wannan yana daga ciki yana daga cikin waɗanda ba su inganta ba. Husayn ɗin nan da kace a faɗa maka waye bai inganta ba, an ibn Husayn, an Isma'il bin Ubayd bin Rifa'a an Abihi anna Ubadah bin Sami. Saboda haka isnadan duka guda biyu da kake kokarin ka kafa hujja da waɗannan bai inganta ba. Ita kuma maganar Samura bin, bin Jundub da kake maganar cewa wai al-Imam Bukhari ya hazzafa a can, sannan al-Imam Ahmad ya kawo a nan. Wannan maganar da ka faɗa ita ma tana da ainihin wato nata muhalli amma waɗannan guda biyu ba su inganta ba to tun da ka ce a faɗa maka ta fuskar isnadi yanzu Allahu akbar yanzu ya koma bai da abin da zai kafa hujja da shi tabbatacce sai abu ƙwaya ɗaya wanda ko ƙwaya biyu wanda bai inganta ba da wannan yake so ya rushe rayuwar mutumin da ya ɗauki addini ya bayar da ita gudunmawa don addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya tsayu. Saboda haka wannan ta fuskar isnadi bai ainihin wato inganta ba. Da haka wa alaihi fa jami'in ruwayatil walida fi dalika da'ifatul lam tasbu dukkan ruwayoyin da suka zo a wannan babu babu wata ruwaya da ta inganta wacce take da maganar cewa sai na mu'awiya yana sai da giya. Kaga magana ce wacce bata inganta ba. Wannan kenan. To ka in akwai wata hujja yanzu tunda ka ce in kawo na faɗi littattafai kuma na faɗi waɗanda suke da matsala a isnadi wannan wanda shi shafi ya kawo a cikin musnad ɗin shi an kusaimin kusaim ɗin nan da'ifi ne kamar yadda ka ce a kawo maka bai inganta ba to kaga ba yadda za a yi ka zo kana ce wai da wannan ne za ka ce wai sahabbai kuma ana magana ni na so mu yi abin ne umumi gaba ɗaya ana maganar sahabban manzon Allah umumi ya zaka zo ka makale akan mutum biyu kuma ni na san aqidar ka dangane da Abubakar da Umar fa kai a gurin ka Abubakar daidai yake fa da Abu Lahab fa idan Abubakar daidai yake da Abu Lahab Umar a gurin ka daidai yake da Utba ya za zo a makale ana maganar wani ya sha giya ko ya sai da giya farko ma tukunna a gurin ka kafin a zo Mu'awiya ma tukunna ya sai da giya, shin Mu'awiya musulmi ne ma ko arni a gurinka? Mutane na bukatar su san wannan. In ba ma musulmi ba ne, ka ga maganan ya sai da giya ba ta ma taso ba. Wanda na san aƙidar ka kai dangane da sai na Mu'awiya, sai na Mu'awiya ba ma musulmi ba ne, kafiri ne. ba ma musulmi ba ne, to wanda ma bai zama musulmi a gurinka ba, to yaushe za a zo ana maganan ya sai da giya ko bai sai da giya ba. In kuma musulmi ne a gurinka, to ya kamata duniya ta sani. Sai mu zo cikin sai da giya kuskure ne ko ba kuskure ba ne. Eh? Ya siyar ko bai siyar ba kuskure ne ko ba kuskure ba ne. Wanda sai na abakar bai sha ba a gurinsa. Tare da wancan Ƙur'anin ya sauka yace tabbat ya da abi lahabin watab. Suna tare da annabi a kabari a kwance. Kace sai mun yadda cewa matsayin su ɗaya da Abu Lahab da Ƙur'ani ya sauka tsine mai. Yanzu zo ana magana sai na Muawiya. To yanzu kafin mu zo magana sai na Muawiya sahabi ne ko ba sahabi bane. Cikin abin da muke so sarki zaki ya fara tabbatar wa da duniya shin Muawiya ma musulmi ne ko ba musulmi bane. Sannan samura da yake magana a gurin shi musulmai ne ko ba musulmai bane. Wannan yana da buƙatar a san wannan. Ni na tabbatar a gurin shi waɗannan ba ma musulmi ba ne, ballantana a zo ana magana sun sha giya ko ba su sha giya, adile ne ko ba adile ba ne. Eh? Wannan ita ce maganar da ake, wadda aka maganar hadisi, wannan wanda ya kafa hujja da shi bai inganta ba. Sannan kuma zan yi talkisin abin da aka faɗa dangane da samura da maganar da suka ce al'imamul Bukhari, a rada an yi shari'a ala samura bin jundub, wato fahazafa ismahu wa ahalla mahallahu kalimata fulan. Wannan kalmar da izinin Allah zan zo zan ba da amsa a kanta a zagayen da za a zo na ƙarshe saura minti nawa nake da shi.
Ba shi ai ya kare, ya kare.
Ya kare? To Eh, ya shi kare.
kenan.
To a alhamdulillah jama'a yanzu inda muka kai a Sheikh Ismail Asoma Kwande ya daki minti goma, a minti goma sa duk tambaya zai wa Malam Musa Ismasa da Sunna ah, duk minti goma sa tambaya ah, zai iya go out of the topic zai iya zo cikin topic amma ya tsaya kan maganan sahabbai insha Allah. To bismillah Sheikh minti goma.
Eh, ban gane ba, yanzu wannan zagayen ƙarshe ake yi.
Eh zagayen ƙarshe na minti wannan tambaya kawai za ka yi masa a cikin karatun da kuka yi zai iya zo Eh to, out.
amma tun da lokaci na ne, Eh, ka banni da shi, yanzu na ɗaya dai, ni abin da nake gani abokin muhawara na da adalci. Daga rashin adalcin da ya mini, ya ɗauko wani da- wani riwaya, wani isinani daga musnadu shashidi, ya san ban kawon ga littafi ba, a sasan ban yi magana shi ba, Allah shaida ne. To ka hukunta ni da abin da ni faɗi, ka hukunta ni da isinadin da ni karanta. ba kai ka ce ka lalabo min wani isinadi ba ka hukunta ni da shi kaga wannan bai kamata ba a bahasi na ilimi irin wannan bai dace ba domin muna yin abin nan ne dan Allah ana so ya gane gaskiya ne kun ce mu arna ne tunda muna zagin sahabbai muna suka su muna wata misali to kenan bai dace a ce irin irin ka eh, eh, eh, eh, a asar sunna ka dinga yin abokin muhawara ka irin wannan coge ni ina magana wani isnadi daban kana magana wani isnadi daban ka ɗauko Ismail bin Ayyash ka ɗirka mai guduma dan Allah yau na ambace shi a ina ne ambato Ismail bin Ayyash a ina ya zo a harshe na ba inda ya zo a harshe na sannan malam ni da kaina wani koma ɗauko ma littafin nan siyar alamin nubala ni maka wani tahaddi mai arha ni karanta ma rijalul isnadi ɗai ba ɗai bayan ɗai e maka eh, na yan boko ni ce one by one dan ka iya bin su ɗai bayan ɗai ka roshe ne su magana ta ƙare amma ka bar isnadi sai ka kaƙe wani ka ce mini Hussein a ina ne ambaci wani rawi Hussein ibn Hussein muka ce yanzu dan Allah azabu ibn Hussein shine Hussein yanzu in ana magana wane dan wane sai a ɗauko babanai a a- a- a yi hukunci a a- a- a madadinsa haba malam Musa abin nan fa dan Allah muke yin sa wannan zaman da muke yi gaba ɗayan shi a- Allah ya sa an yi rafa Hot. A kiyama Allah zai zai zai zai tabbatar mana da shi. Ko dai ya zamo a mizanin hasanatin mu ko a mizanin sayyi'atin mu.
ya- Saboda haka malam sai tsaya ka ce mini ya kuri to so eh tsaya minti da ya kuri ya kuri shayi cikin minti to goma tambayan da za ka yi masa yana da daman ya amsa maka cikin wannan minti goma ba yana da daman ya amsa maka 15 minti goma.
Ba damuwa, ba damuwa, Kana kana damun ka.
ba damuwa.
Aha.
Ya To kasa- ka- da- To yanzu wanda ka tsaida ni kuma ai, Ah na an gane ko?
kira ka bismillah.
To, Na ka.
to, to shi kenan. Aha, sannan daga cikin abubuwan da shi sarki eh, shi malam asar suna yake magana, yana mini magana akan eh, magana akan abu abubakar da abu lahabin aguna ɗaya ne, ni da yanzu ban zo da zancen ba. Ni na gaya maka in zan yi magana ni zan yi adita, in sama na faɗowa. Ni na ka gani ban tashi gayin ba. Daga ba nan muke ba. In in in ka bar ni ni in ni zo ni ce ɗaya ne sai a yi magana. Ni yanzu kawai abin da nake bukata gare ka shin shi mu'awiyan nan sahabi ne? Eh in sahabi ne ya sai da giya eh in ya sai da giya wanda ya sai da giya jinanne ne kawai a magana ta kar. amma in ka zo kana magana in zo magana da abubakar da abu da da da da da da da abu lahabin abu na ɗaya ne wannan bai dame ka ba magana cewa in zo in in faɗa wai muawiya musulmi ne wannan ba shi ba in kana so wannan wani zama ne mai zaman kai ne amma mu yanzu mun zauna ne akan adalatu sahaba kuma in an ce adalatu sahaba adili dai bai da gidan giya a duniyar musulunci babu adili mai sai da giya Allahumma sai dai muawiya da samura da samuratu su ɗai a ajile mu sai da giya saboda haka a wanga wurin duk waɗanda mun da kawo kharijul mawdu'u mutunina gaba ɗaya wajen mawdu'i suke yi me ya kawo magana musuluncin muawiya ni ban zauna ina maka magana kafircin sa ba ko musuluncin sa ni ce ma ni dan giya ne sannan ni isnadin da ni karanta ma gaba ɗaya rijal da ka kawo babu cikin wanga isnadi sannan wanga maganan ta samuratu ai Buhari ya gaye ta na karanta in kana bukata in koma karanta maka saboda haka malam Musa in kana iya roshe riwayan ta wannan sai ka rosa wannan ma ita man ba ta rosu ba da awashi kake yi su masu ilimi na sauraren ka masu bibiyan muna sauraren ka sun san wallahi baka rosa ta ba duk rijalin da ka kawo ni ba ambace su ba haba malam Musa ya zaka mini haka ka dinga ɗebo musu wayoyin da ni ba ambata ba ka karanta min ka yanke min hukunci ka nemo wani rawi ka kwara mai guduma ka ce wani nace kaza yau shi a'a ba haka ya kamata mu kasance ba mu zama masu mutsin isa'i ni yanzu daga yau in mun ka gano kana maganar cewa ya za a yi duk ayyukan sahabbai ya tasara ga sahabi biyu ai balabi in dai ai mu'awiya sahabi ne in dai samuratu sahabi ne kuma ƴan giya ne kai ya ratsi na nune ai magana ta ƙare kin da ko mutum muna kafirai muna zagin sahabbai in ko a'a to ita nake suka kore ka tabbatar da su ba ƴan giya na ba amma ka dawo isnadin da ni karanta a cikin siyar alamin nubala na zahabi a juz'in shi na uku shafin takarda na ɗari uku da arba'in da bakwai nan ni karanta wannan isnadi rijal ɗinsa na nan in kana bukata in koma karanta ma bi mini su ɗaya bayan ɗai ka faɗa min illa ko wani wanda shi da ne kuma gare ka ina da sauran lokaci
Eh yana da dama ya shigo ci shi ya shiru dama yana da dama ya a'a shigo ci.
a'a bai da dama ina da sauran lokaci
Kana da minti hudu.
sau ba da bari a karanta saboda masu saurare su ƙara ji shi malam Musa sai ina masallaci na tasha ba a haka bari in karanta maka Ba kai tambayan ba fa, ba kai tambayan ba fa.
Ah, ai tambayoyin ne. Ai ni tambaya ta kawai abin da yake so asali Malam Musa ya gaya min. Ai bana tambayar ta wuce tabbatar muna Muawiya sahabi ne ko ba sahabi ba. Samuratu sahabi ne ko ba sahabi ba ne. In sahabbai ne sun sai da giya eh na uku wanda ya sai da giya inanne ne ko radiyallahu anhu ne da ya gaya min karatu ya bani.
Ka ba shi dama, ka sai ka ba shi dama ya yi magana cikin minti hudu.
A malam eh, ko ya bar ma aikin nan mu yi da kai.
A'a. Sai ka kada In kana bukata amma sai ya jaye mu yi mu yi zuwa.
ka wuce ka ce ban da matsala ba kai ka bada minti goma ba kai ka ce minti goma garan Yadda na ce cikin minti goma kana da dama ka ba shi ya amsa maka.
a'a ban da ba ban ban bashi ai kai shawara ta kaman ban ansa ba ka bani da kayana a bar mun abuna Ah, aha so- malam Musa Ah, rike biron ka ta zana rubuta mini Yahaya bin Sulaim rubuta bin bin Husaymin rubuta Isma'il bin Ubayd bin Rifa'a Ru- a- a- rubuta Ubada dan Samitu wa'annan nake so ka rosa ma saurare na sauraren ka in ka ƙare ka koma a cikin Bukhari bari in koma karanto riwayan ga yanan yana cewa haddathana humaydi humaydiyu haddathana sufyanu haddathana amru bin dinarin قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باء خمرا شيما قا إسناد بني مكا دلا دلا بخاري ني إن أكوي دا إيزي سي أول أمنا أكوي الهميدي أكوي سفيان akwai amurɗan dinari, akwai tawus, akwai ibn Abbas, rijal biyar ga wannan isinadi, roshe muna su a huta, kawai magana ta ƙari.
Sauran minti biyu ya isa ya magana, bayan minti biyu shi zai magana mai to.
A yanzu ai magana tun da na gano haka ne bari in goge adina. Saboda haka yanzu in kan lura. Saboda haka yanzu in kan lura. Wa'yan isinadan An gane? Waɗanda isinadan ƙwara biyu. To nan ne muke. Amma duk wani isinabi, isinabi na shashibi, na ibini asakiri, nawa, duk bai dame ni ba. Ai, idan zan karanta abina, in ni karanta in hukunci, amma yanzu zaka wanta hukunta ni da abin da ban karanta ba. Ana haka. Haka ni ne adda kayana. Ni adda ni kamata in faɗi abina da bakina sai ka hukunta ni. Amma ni ina gabas kana yamma, ina wani rahi kana wani rahi, kawai sai in ce ja, sai ka ɗauko baki ka hukunta ni da shi ana haka wannan ba adalci ba wannan ba shi ne insafi a duniyar hiwar ba muna yin abin nan ne dan Allah dan a gane gaskiya ni ban zauna wai dai irin jaye kamar san gaskiya ta bayyana gaskiya ce muke larabe kenan abin da ni tattauna da kaina ni buɗe littafi ni jero itinadi ni faɗi wasu rijal to wayannan rijal da ni gai shi kenan sai ka zo da bulldozer ka daddake su magana ya ƙare amma ni ina masallaci kana tasha ina karanta riwaya anan kana ɗauko multabi daban ka karanta riwaya da kanka ka zaɓo rijal da ka ga dama ka tika musu guduma ka ce ni nace yau ka aka Masha Allah, mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode, mun gode, Shek, mun gode. Ah, to, ah Shek Malam Musa, kana da daman kai masa tambaya na minti goma, in tambayan kana kana daman ka bashi da cikin minti goma.
A'a, tambayoyin da yamin ba sai na amsawa.
To, ai yanda muka so mu yake na cikin minti goma yana magana ya baka dama ka interrupt kai ma ka amsa.
A'a, tun da tambayoyin da ya mun yanzu, ya kamata in bashi amsa ne, in na amsa, sai in mai tambayoyin sai ya amsa nawa.
To shi ke tun da kan da kuke so kenan a yi shi haka.
Ah, Bismillah.
Tsaya, tsaya malam, tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, san, tsaya malam Musa, tsaya malam Musa. Ka san duk gaba ɗaya gaban Allah zamu. Shi yanzu ne kake yi bayan ka ƙare minti goma, ka koma wasu minti goma in za minti ashirin ina kallon ka.
To kaga Malam Ismail abin da Ko ya kake mu?
kai masa Ba tambaya shi ya- nake nufi ba.
A'a, amma ni- a'a, Abin sai da amsa.
a'a. Yanzu ni abin da nake gani, saurara ka jira, malam Musa.
da nake ya za a yanzu.
Eh, Yanzu ya ɗauki minti biyar ya yanzu amsa.
abin da ni bari in ba ku shawara ta a'a ai mu ai mu ke maganan nan ko to mu tsaya ku tsaya in ku ji shawara ta ku tsaya ku ji shawara na To mu ji naka.
ya faɗi abin da duk zai faɗa da tambayar an gane da tambayan da duk raddin da zai yi mini yanzu yayi a minti ne goma to eh minti goma an yi free ko ai- an yi an yi duro ko ɗai ɗai ɗai a- a- an dai da ke yanzu in akwai kira a yi in yana da tambaya ta kai tsaye gajeruwa sai ya ba eh Abin- Abin da da na so kenan. Shi Ban gane minti ba.
goma- bi- ba- Babu matsala. Abin da da na so kenan.
To, shi minti- yanzu saurara ka ji, saurara ka ji, saurara ka ji, ai sun riga sun gabata, ai tambayar na nan ciki ko, yanzu ya amsa tambayoyin, amma ba maganan ka bani minti, ka bani minti ashirin zambe ba ta hoyuwa, A'a, a'a.
ba ba za ta yi ba.
kaga shai to ka inda haka ne ka break rules din saboda kaga minti goma A'a malam, haba da Allah. To yanzu shi kenan nan kame shi ne agwagwa, yanzu sai in tsaya in zaune na kallo ne minti ashirin A'a.
yana magana bayan na minti goma ni. Ana haka, ba dai a gwagwa dai malami eh hakuri ai da to, mun to, me kake nufi da ni haka?
eh hakuri A'a, malam, ma- ka- malam kasa ake cewa shari'a da wanda ta Allah ba ta da wahala. In dai insafi za a yi, yanzu ne ba na yi goma ba, yanzu saurara ka jiya, saurara, saurara, ba na yi minti goma ba, eh
to ya yi minti goma, in ya yi minti goma ya tsaya, a bani dama minti biyar in yi tambaya babu wani abu shi ma ya minti biyar na tambaya in akwai kira a yi.
Ba haka ake contract abu ba shayi.
A to ni ko lalle malam sarki ban yin zaune minti ishirin ina kallo ne ba kai adalci ba. Eh ba kai adalci ba. Yanzu sai in yi zaune ina kallo ne minti ashirin yana Abin bayani.
da za a yi ko?
Ah.
Inda ya yi ya yi Malam- minti goma yanzu.
Eh amma mare shi.
Tsaya ka ji, sarki zaki, Ba daidai ba.
Saurara shi malam saurara shi.
sarki zaki, Yanzu wani abu ne sarki zaki, ya haƙuri, a muna tsaya ka ji.
kwana abin da kace mini kenan. Ka gani? Kan kuma a wannan minti goman na faɗa ba su ɗaya ba su biyu ba yana da daman cikin wannan lokaci ya amsa maka. Ka gani? Yanda muka tsara To abin.
yanzu na ji. Shi ne na ce maka saurara. Shi ne na ce maka yanzu. Kenan yanzu ya amsa a minti goma ɗin. Amma yanzu in yi minti goma magana ta kare inda matsala take ka ce bayan minti goma ka ba shi minti goma ba a magana ne. Ba a yi ta da ni.
Na shayi na. Kaga Kana da wannan yana.
mu uku muka yi kamin mu hau. Shi yasa kai ka kalli wannan Yau- kuru To kuma shi kace wai ban yi adalci.
saurara ka.
Ka gani saurara wai- ka ne. Ba eh bari in gaya ma inda kai adalci ba. Shin yanzu ba ni na kabba minti goma na tambaya ba.
ya amsa maka cikin wannan minti goman ka kan da muka yi kenan
A to ni ban gane ni kake nufi ba. Ni na ɗauka minti goma duk in zuba tambayoyi na shi ne minti goma yana amsawa. Ni aka nufi fahimta.
to shi Ni ka tafi da shafin ka.
shi kenan mu duka mu yi hakuri yanzu malam Musa ya ɗauki minti biyar To.
ya amsa shi ya ɗauki minti goma ya maka tambaya kai ma ka ɗauki minti biyar ka amsa shi kenan haka yayi maka
Ya yi lisa wani ba kwaran ba. Bayan ya yi minti goma na shi.
bayan yayi minti biyar ya amsa maka tambayan da kai masa shi ya ɗauki minti goma ya yi maka tambaya shi kai ma ka ɗauki minti biyar ka amsa tambayan da kai ya yi maka yayi Na yadda. Na alhamdulillah yadda. Na yadda.
to bismillah Ke dai waɗanda minti biyar nan ne za a ta haya kai tambayoyi zai yi ko.
ya a Tambayoyi ne.
zai amsa maka tambayoyi A ya amsa. Yi oh, oh, na gane, na gane. To ya amsa.
masha Allah to bismillah shi To, to, ban sani ba maganar da ya yi na maganar abin da ya shafi tambayoyi, ya ce in amsa masa cikin siru a alamin nubala isnadin da ya kawo. Ya ce shi bai kawo cikin musnadin shafi ba. To shi al'imamu zahabi kakkamanta ya rasu hijira ɗari bakwai da wani abu ne. kuma shi asalin hadisin nan da shi al-Imam Zahabi ya kawo yana cikin Musnad Shafi ne dan tunda ba rawi bane shi ba ruwaituwa yake daga gurin sa ba shine isnadin ya fara daga wato Isma'il bin Ayyash an ibn Qusaym ko da zo haka nace haddathana Isma'il bin Ubayd in ka zo bin Rifa'a katab qala sai shi kataba Muawiya ila Usmana idan ka koma cikin shi musnadu shafi wanda daga nan ne al'imamu zahabi ya kawo hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da takwas haddasana muhammad bin isma'il bin ishaq as-sangani haddasana muhammad bin ubbad haddasana yahya bin sulaiman an ibn qusaym daga nan ne ɗazu sai na koma asalin inda shi al'imamu zahabi ya ɗauko an isma'il bin ubay bin rifa'a an abihi anna usama bin sabit To wannan hadisin da ka kawo wanda shi ma Imam Zahabi ya dauka ya sa cikin siru a alamin nubala shine sai na ce hadisin bai inganta ba na magana sai na Muawiya bai inganta ba saboda yadda ka faɗa al-Imam Zahabi in ka koma cikin siru a alamin nubala mujalladi na biyu shafi na goma ya ce isnaduhu da'ifun li da'as bi Isma'il bin Ayyash fi riwayatihi an ghairi ahli baladihi wannan kenan sannan wannan ita ce ruwayar da na ce bata inganta ba Ismail bin Ayyashi an ibn Qusaym sannan nace shi ma ibn Qusaym din da ke cikin isnadin shi ma da ifi ne bai inganta ba ita ce maganar da na faɗa saboda haka Imam Zahabi ai daga can ya ɗauko ya kawo nan kuma isnadin da ke can akwai Ismail bin Ayyashi din Ali bin Qusaym kenan kaga tun da isnadi bai inganta ba kaga magana bata tabbata ba maganar banza ce ta fuskar isnadi ɗaya kenan maganar samura da ka kawo cikin Bukhari ka kafa hujja da ita sannan wacce maganar da ka faɗa ni da ka kawo ruwaye na koma ne zuwa ga asalin masadiru na ruwayoyin na kawo isnadan kaga ruwaya bata inganta ba kenan sannan magana ta biyu hadisin da ka kawo na magana sai da na Umar da ya kawo a wannan babu hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da talatin da uku haddasana al-Humaydi wa haddasana Sufyanu haddasana Amr bin Dinar qala akhbarani Tawus da kace a tambaya isnadin balaga Umar bin Khattab labari ne kai Umar cewa anna fulana ba a kamran fa qala sai yace qatala Allahu fulana da yace Allah ya tsine ma wani labari yazo yana sai da giya sai yace alam ya alam shin wani bai sani ba anna rasulullahi qala qatala al-yahuda hurrimat alaihim shuhum fajammaluha ko fajamaluha faba'uha da wannan magana ta sai na Umar sai ta nuna cewa maganar da Samura bin Jundu na farko ma malamai sun yi maganganu cewa wato narka ta i ko kuma ainihin wato ba a kamar shi ne ba a da ma sakallalat bayan ta koma kununi ko maganan ya karɓe ta ne a wajen wani a matsayin jijiya daga lokacin da Umar ya mai magana cewa bai sani ba annabi ya ce kaza ya bari, wannan abin ya bari, shin samura wannan sana'arsa ce ya ci gaba da har ya mutu ko daga lokacin da Umar ya mai magana ya bari. Wannan ita ce maganar da muke yi, ta fuskar sai namu auya isnadi bai inganta ba. Har cikin shiru alamin nubala ɗin da kace a kawo, Ismail bin Ayyashi ba'i, sannan shi Ibn Qusaym ba'i bai inganta ba, shi kansa al-Imam Zahabi din ya faɗa. shi kuma wannan sai na Umar ya ce alam ya alam shin bai sani ba manzon Allah ya ce kaza daga wannan lokacin da ya mai magana ya hana shi ya ce ya bari ba kyau Samura bin Jundub sana'arsa ce har ya ci gaba har ya mutu ya koma zuwa ga Allah ita ce maganar da muke to maganar ka ce wai wane yana sai da giya yana da shagon giya wannan maganar ba gaskiya ba ce kuma maganar da kake cewa in ka ce ka faɗa na yi mamaki abin da na san cewa aƙidar ka ne kana faɗa amma yau anan maganar da kake cewa ai ba a maganan adala sai in musulunci ya tabbata sarki zaki ana maganan sallah azumi da zakka ga mutum a lokacin da bai ma zama musulmi ba ba a magana so yanzu abin shirinka yanzu yadda ne cewa kaya da sai na mu'auye musulmi ne shi yasa ka dawo ana maganan adala amma na san abin da baka faɗa wa mutane ba mabiya aƙidar ka shi ne sai na mu'auya ba ma musulmi ba ne kafiri ne arni ne to wanda ba ma musulmi ba yaushe za mu zo muna ɓata lokaci muna maganan adili ne ko ba adili ba ne ai musulmi shi za a zo ana maganan wani adili ne ko ba adili ba ne sannan maganan adalar sahabbai shin muna yin ta ne da ma'anan ba ta kuskure ko muna yin ta ne da ma'anan kowane sahabi yana da alhasanatu wacce galabat ala sayyi'atihi yanzu ya faɗi cewa Muawiya yayi laifi daya misali muqaddara ma haka ne a babun taslimul jadal amma kuma ba zai iya faɗa wa duniya tarin tirin aikin alkhairin da sai da na Muawiya yayi ba amma kuma da wannan zai hukunta shi wannan ita ce magana sarki lokaci yayi minti biyar lokaci yayi minti biyar to bismillah na amsa tambayar shi ko eh ka to mu je kan to shi ke Na'am, eh kana da minti goma kuma.
Yanzu yanzu a minti goma nan.
Eh, shi ne zan yi mai mai.
Za ka mai tambaya.
Zan mai tambayoyi. To a minti goma nan, duk yawan tambayoyin da na mai, haƙƙi ne shi kuma gare shi ya amsa su. A minti nawa?
Biyar.
A minti biyar. Mara Ismail tambaya ta farko da zan yi. wannan hadisin da al'imamu zahabi ya kawo cikin siru a alamin nubala. Shin da Allah daga ina ya ɗauko shi ina ne masdarinsa? Ita ce tambaya ta farko. Daga ina ya ɗauko shi ina ne masdarinsa? Ita ce tambaya ta farko. Sarki ya rubuta?
eh ina ga ya tashi dauko littafin ma
eh wata bindiga ta bindiga ta ne dauko
to ba ya ce dauko bindiga
karanta karanta ka je ina jin ka karanta
A'a, ai tun da ka riga ka karanto hadisin har kana cewa ɗazu kai daga cikin shiru a alamin nubala kaga yanzu din rigiman cewa na ba mutumin kirki bane yanzu ta kare a isnadi alhamdulillah tunda zaman nan ya tabbatar da cewa sai na muawiya musulmi ne wannan kenan to tambayar da nake yi ta fuskar isna ta fuskar masdarin ita wannan riwaya ta Ubadat bin Sami al-Imam az-Zahabi da ya kawo ta cikin sura alamin nubala ina ne masdarin ta daga ina ya dauko ta shin cikin musnad shafi ya dauko ta ko ba nan ya dauko ta ba ita ce tambaya ta farko ya rubuta sarki zaki to masha Allah yana rubutawa
Me ya ci da harkar sa ina rubuta yana yi.
Ya ya rubuta?
Ya rubuta.
Ruwaya ta farko da ta fara kawowa. Wacce muka yi magana kake cewa kai baka kawo Muhammad bin Al-Kurzi ba, ita ma ta sai namu awewa gaza Abdulrahman bin Sahal Al-Ansari fi zamanin Usmana wa Mu'awiyatu Amirun Al-Shami. Eh? To wannan riwayar na faɗa na ce a cikinta akwai Ismail bin Musa alfazari a isnadin. Ɗaya kenan. Tunda ita ka karanto famarrat bihi rawaya khamrin tuhmad li mu'awiyata wa barun faqama ilayhi Abdurrahman bi rumhi fa nafara kullu rawiyatin har zuwa ƙarshe. A cikin isnadin na faɗa cewa mutum uku. Ismail bin Musa alfazari alkufi sannan Burdata bin Sufyan bin Fazari al-Aslami sannan sai Muhammad al-Kurzi ina so ka karanto wa mutanen isnadin ta farkon shin waɗannan mutanen da na faɗa a isnadin akwai su ko babu ita ce tambaya ta ta biyu sarki zaki Ya rubuta?
Eh, yana jiran mutane? Okay.
Eh? Ya rubuta?
Daga farko
A, ai ban gama ba yi.
Eh, bismillah.
In lokaci ne. Yau, tambaya ta ta uku da zan yi sarki zaki. Eh? Na tambaye shi na ce masa a ma'aunin da Allah zai auna, yawa bayi hisabi gobe alkiyama wajen la'akari da alhasanatu wasu sayi'atu ɗin mutane. Da haka Allah ya faɗa mana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati in an samu aiki masu kyau suna tafiyar da ayyuka waɗanda yake ba su da kyau sai ya ce shi ba ruwansa da masu kyau haka ya faɗa ko sarki zaki
To, na.
da ya ce ba ruwansa da masu kyau shi yana kan waɗanda yake kawai marasa kyan ne to tambaya ta ta uku da zan yi wayannan sahabban da ka kawo hadisan da ba su inganta ba kace kokarin sai ka ko ka wannan sahabi ta bangaren sana mu ka hadisin da bai inganta ba kace kokarin cewa dan giya ne yana da gidan giya ina so dan Allah ka faɗa wa mutane masu saurare cikin shin sai na mu'awiya musulmi ne ko kafiri ne takkace dan in ba a samu wannan ba maganan mu zauna ana maganan adalarsa maganar banza ce saboda duk wanda bai musulunta ba ka zo kana maganar sallarsa ko azuminsa ko zakarsa ko aikin hajjinsa maganar banza ce dan sai da musulunci wa'annan ke kaiwa kuma kowa ya sani ko a kotu in dai ta musulunci ne wani zai ba da shaida sharaɗin farko ya zama musulmi in ba musulunci maganar shaida ta rushe to shin sayyidina mu'awiya musulmi ne ma tukunna yanzu ballantana ai maganar adalarsa ko ba musulmi bane masu saurare na bukatar su san wannan ita ce tambaya ta uku tambaya ta hudu maganar samura da ka kawo mun kawo a cikin bukhari cewa lokacin da ya labari ya zo mu umar umar ya ce Allah ya tsine ma annabi ya ce Allah ya tsine ma kara daga nan da ya hana shi ya bari a babin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar dala ina so ka kawo ma masu saurare tabbas a littafi cewa hatta lahazarsa ta ƙarshe ko ku kawo a littafi cewa hatta la'azarsa ta ƙarshe tunda inda yana sai da giya ita ce sana'arsa dole za a samu akwai masu zuwa su sai giyar da wane da wane to muna so ka kawo wa masu saurare a ina ne inda ya tabbata cewa har lahazarsa ta ƙarshe tun daga lokacin da Umar mai magana sana'a sake nan har ya bar duniya bai bari ba wannan ita ce tambaya ta nawa tambaya ta ainihin wato hudu da nake so in ainihin wato yi masa sarki zaki lokaci yayi Ah, kana da minti hudu.
Minti uku. Tambaya ta biyar. Cikin tambayoyin da muke so, shin yanzu Malam Sama'ila, wa'yannan tuhumomin da kake yi wa sai na mu'awai a matsayin ɗan giya ne yana da gidan giya, ko samura, a matsayin sahabin annabi sallallahu Alaihi wasallama, wa'yannan tuhumomin, sai da na Hassan ya san da su, ya ɗauki jagorancin al'umma ya ba su, ya bayar da ita ga al'umma ga wanda ya san yana da gidan giya sana'arsa sai da giya, ya ɗauki jagorancin al'umma ya ba shi, ko bai sani ba. Kai yanzu kana jin cewa ba za ka iya mu'amala da wanda yake yana da gidan giya ba, sana'arsa sai da giya. In ya san yana da gidan giya, sana'arsa sai da giya ya ɗauki jagorancin amana al'umma ya yi ƙame. ina matsayinsa. Ko dai ya zama tuhumar ƙarya ce babu ita kamar yadda hadisi bai inganta ba, in ko ya tabbata a gurinka haka ne, sai na matsayin sai na Hassan da ya ɗauki amanan al'umma, ya ba wanda yake sana'a su sai da giya ne ɗan giya ne. Wayannan su ne tambayoyin da zan yi guda biyar sarki, Allah ya sa ya kiyaye tambayoyi, ko lokaci bai cika ba ya isa.
To masha Allah. Shek Ismail, a bismillah kana da.
Sani da kokari malam Musa. Eh, daga farko Malam Musa ya tambaye ni wai ya ce umarnin da haɗabi ya tsine ma sumra ne ko yadda sumra kununa ya sayar da dai ko magana ta jiziya da ko giya ta jiziya. Eh, yanzu umarnin da haɗabi a adalci na yana tsine masa hadin manzan Allah don ya sai da kunu. Kunu dai wanga kunu. Sai a cewa da ya sai da kunu, ya sai da kunu a adalcin Umar. kuma ya fiƙa mai la'ana kuma sahabin da ƴan an zagai kun san hukuncin zagin sahabi ridda ne fita addini ne mun karanta ɗazu wannan kenan sannan yana magana yana dawowa in tabbatar da musuluncin mu'awiya wannan wani zama ne na daban ni yanzu abin da nake son in tabbatar mu'awiya ɗan giya ne in ya tabbata adala ta faɗi maganar musuluncin mu'awiya musulmi ne ba musulmi ba ba ba sha'anina bane a yau sannan ya tambaye ni asalin riwayar me da suna ibn azabi da na kawo a ina ya ɗebo a ina ya ciro wannan riwayan wannan aikin kai ne duk wani marubuci irin waɗannan da shi bin asir da shi zabi ko wannan su a farkon littafinsa ya faɗi ina ke na kalo abubuwansa kai ne za ka buɗe aka cewa masu saurare yana cirowa wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ne sai ka kawo mana dalili domin kai wanda isina ne ke faɗa jona shi kake yi ba shi ne nake karantawa ba abin da ke so kamar masu saurare ka ihami da karosa alhali baka rusa ba wannan kenan saboda haka mu je maganan da kai akan Isma'il bin Musa Fazzari ni ba ambace shi ba kwata kwata kai ka kawo shi sannan kake cewa mizanin ayyukan da ake auna Allah zai auna bayu da shirin kiyama. Wai dole ne ya zama cewa iya ayyukan gari ne suka yi munanan ayyuka, ai innal hasanati zuhibna sayyi'at. Ai mu ba shi ne fasar mu ba da rage fara. Menene hasanati din agun mu? Mugun mu hasanati shine wulayan ahlul baiti. Shine hasanati agun mu. Wannan tafsirin da kake yi tafsiri ne irin naku na ahlus sunna. Ba ka mutunta da wannan tafsiri. mu muna karanta alhasanat wulayan ahlul baiti na ɗaya kenan saboda haka a wannan wuri kaga wannan tambayan ba mahallin ta bane da aka ko kace min waina kana son ka sa a baki na waina yarda muawiya musulmi ne a ina saboda ba mu zo wurin ba in kana buƙatar in gwada ma wannan sai ka zo mu koma zamanawa sai in gwada maka in musulmi ne in ba musulmi bane wannan kai ne zaka taro ta sai ka saurare ni ka ji inda zan kuko shi in ka iya musuluntar da shi zaka musuluntar da shi saboda haka wannan ba shi muke ba sai ke cewa wai shi samuratu da mu'awiya sun doge akan sai da giya a'a aini ban rayu da su ba riwayoyi ni gani su ɗan giya ne dillalan giya ne kai kai za ka tabbatar da sun tuba ni dai na leƙo misalimu cewa suna sai da giya tabbatar da ba su sai da giya ɓangaren ka yake ba sai da kika zo min bana sai aka bani ni ne ni gaita abin na rayu da mu'awiya ne ban rayu da shi ba ban rayu da samurato ba karantawa na ni a Bukhari da lissafanku mun gano ashe ƴan giya ne suna sai da giya saboda haka yanzu kai na za ka faɗa ma mutane a littaye kaza mu'awiya bai bar duniya ba sai da ya tuba daga ba sai da giya samuratu bai bar duniya ba sai da ya tuba daga sai da giya ba ni bane ni iya na kawo ma iskali ne wannan warwara ta ce amma tsakanin azani ana haka malam ya tambaye ni shin Hassan ya san cewa Muawiya yana sai da giya? Eh, ya sani. Hassan alaihi salam ya san Muawiya na sai da giya. Hassan alaihi salam ya san Muawiya fasiki ne, fajiri ne. Ya yi mai ya yi mai ya yi sulhu da shi irin ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya yi sulhu da mushrikan Makka. Ya halitta wa manzon Allah ya yi sulhu da masu bautan lata da uzza, wa'yanda an mushrikai ba munafukai ba, kafirai kan gariya, bale mu'awiya. Saboda haka, ai shi Imamu Hassan ya yi aiki ne da koyarwar manzan Allah. Yadda manzan Allah ya yi da mushrikan Makka, ya san suna shan giya, ya san suna tata, ya san suna cin mushe, ya san suna bautan lata da uzza, ya san ba su da shi manzon Allah bane, yayi sulhu da su wannan sulhun shi ya halitta ma Hassan al-Mustafa alaihi salam, yayi sulhu da Muawiya duk fajirci shi da kafin. Malam sai zaki miji nawa rage min goma?
Ah, sura sura miji daya.
To, saboda haka a gurguje a gurguje kowane mawallafi yana da waɗannan saboda ka abin da nake fahimta baka faɗa ba kama masu sauraren ka adalci ba ka kasa tabbatar musu da Buhari eh, ka kasa tabbatar musu da Muawiya sahabi ne ko ba sahabi ba baka iya kore yana sai da giya ba shi da samu rasu abin da ake bukata gare ka shi ne kawai ka sanar da al'umma mai sai da giya tsinanne ne ko ba tsinanne ba ne shin wayannan raƙumman nan na Muawiya shin kayar da Allah ya kine musu albarka eh eh to hadda mai sai da giyarki da ni wannan shi ne ka gagare ka gai saboda haka malam a gurguje nan ka zaga kayi rawar daji ga a cikin Bukhari baka isa ka taba ɗayan wannan riwaya ba wa'annan ruwat ɗaya baka isa ka taba shi ba kwara ɗaya su mashi baka isa ka taba ba in kuma ka isa da alamin ɗaya cikin su saboda haka wa'annan riwayoyi sannan ai ita wadda riwaya wadda kake magana na kawo wani wani ka yaushe shi abin da yake huwa allazi rawa muhammad bin ka'ab al-quzi qala gaza abdurrahman idan kawo isnadin fakat a wannan tazo a cikin asbul gaba ko kutubul gaba kuma ya faɗi gawa gawa yake cirowa gaba ɗaya a dibajiyar littafinsa ya gai aikin ka ne kai ne za ka zakkowa ni iskali da kawo maka kai za ka rora iskali ana haka in kawo iskali kuma ka ce in warware maka shi ni yanzu na wada ma dan giya ne sai ka ce wa al'umma masu saurare wanga littafi asilin ne ya yi gani mun ba dai tsari maka godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe Masha Allah, lokaci ya To, za mu bude layi don Allah jama'a kowa zai tsaya ya tsaya kan topic. Uh, insha Allah, ka kan topic za mu ajiye ka. farko za mu fara bawa ɗan whatsapp ka tsaya ɗan tiktok ku yi hakuri farko sadiq ko sodani salamu alaikum a ba kai ba ok to malam sharif ɗan sharif salamu alaikum Barka kare, barka kare. To, kana tare da Sheikh Malam Musa Ismail da Sunna da kuma Sheikh Ismail Asma Magwanni.
To, ina da shi da malam. Ina To, ina amsawa ɗan uwa.
Da wa za ka yi wa tambaya cikin su?
Ina yi wa malam Musa asali suna tambaya ta farko to bas bismillah farko maganar ma mu'awiya mu'awiya batun ya ko ya musu musulunci da zuwa yana tambayar malai ismail bai bar magana ba haka eh a lissafin balaziri a lissafin sana'ar sabul arab ya yi ruwayan ويخلو عنكم هذا رجل يموت على غير ملتي قال وكنت تركت أبي قد وذي له وضوءا وكنت كهذا البول مخافة أن يجي حديث حديث قرية إن كنت فكم ما كباتا مكان كلوكتي
to malam ba hadisin bai inganta yasa kai ita bai hadisin ƙarya ne tunda ka kawo maganan balaziri hadisin ƙarya ne bai ma inganta ba kakka bata ma kanka lokaci
to na sake wannan. To yanzu ni ba ina zuwa wannan ina zuwa na bar wannan. Yanzu magana ne ana tabbatar da Muawiya akan musulunci. To na Ibn Kathir a bidaya shi akwai maganar da Muawiya yayi lokacin da suka gama wannan waƙiyar nan yake gaya wa al'umma ni ba na yake ku bane eh ma'awiya ni ba na yake ku bane game da yana musu hudu bane na juma'a ba yana ce musu ni ba na yake ku bane domin ku yi azumi ba kuma na yake ku bane don ku yi sallah ba na yake ku bane akan ku yi haji ba na yake ku bane akan ku yi zakka na san kuna aikata kana ta faru na zalika na san dukkan wannan abin da lissafa kuna yin shi ni na yake ku ne kawai in tabbatar da ya tabbatar da kuna sarautar shi na sha.
To, shi ne tambayan ka ko?
Na daya, na daya, na daya.
Eh, ka ba, ka ba wasu dama.
Me ya tambaya ka na ɗaya? Ai, baka yi tambaya ba har yanzu a yi.
Wannan hadisin, wannan hadisin da Wani hadisi?
Na a cikin bidaya na Ibn Kasir.
Eh.
bisa jujin ila goma sha biyar ga Mustapha na dari hudu da ashirin da tara.
Ya ce me?
Yana maganan koyin karanto ma isnadin ne da matani wanda yana cewa ba na yake ku bane akan ku yi sallah da ku yi zakka da ku yi ku yi haji. Na yake ku ne akan na san kuna aikata wannan dukka akan wayannan abubuwa da na nake magana akai. Ina yake akan ma musulmai yake faɗa haka. na yake kula akan in tabbatar da in tabbatar da wannan sarautar shi mulkin shi ya to wannan sarautar shi na me sarautar shi na me sarautar shi na me
sarautar shi na kama karya
ok kama karya ina jin ka ci gaba
yawwa wannan shi ne tambaya na farko wannan hadisin ya yake shi ma akwai wani akwai wani a akwai wani tafka da warware a cikin shi ko ko babu a fara duba mun wannan hadisi a'a ai ai har ta sai da na Ali ya faɗa ai cewa farkon al'amarin mu da mutanen Sham ya faɗi cewa ubangijin mu ɗaya ne Allah mu ɗaya ne annabin mu ɗaya ne yace sai abin da muka yi sabani da mu da ku akan jinin shi na Usman yana cikin Nahjul Balaga So, ya ce ba ma neman su ƙara imani da Allah kamar yadda ba sa neman mu ƙara imani da Allah. Addinin mu ɗaya ne, Allah mu ɗaya ne, annabin mu ɗaya ne. Abin da ya kawo muka yi saɓani mu da su jinin Sayyidina Usman ne. Haka Sayyidina Ali ya faɗa a cikin Nahajul Balaga. To man san me kake so ka ce ba yanzu?
Na na san da wannan maganar. Ai shi Sayyidina Ali ya yi magana akan akan jinin Sayyidina Usman ko ba haka ba. Shi wannan in mulki ne ya ce na san kuna aikata wannan dukkan abun na san kuna aikata wannan na san kuna aikata sallolin da wannan abun to kuma sai ya ce musu ya sake ce musu a karshe fasa Lala barin tambaye ka albidaya wan nihaya wani littafi ne
a'a littafin ibnu kasir mana
littafin ibnu kasir littafi ne na hadisi ko na tarihi da hankalinka kusa da hankalinka kwatar da hankalin ka Littafi ne na hadisi ko na tarihi.
Kaga Malam Musa, Malam Musa, bai kamata kana ba A ina jin ka mana.
a sunnar kunya a'a ana musa ya asali sunna bai kamata kana babban malamin sunna a duniya suna jinka zaka ce zaka ba wa sunna sunna a a kunya ba Eh.
ya kamata ka Ba maganan ba da kunya ba ne, kai ai ka san in ban isa ba ban zauna a nan gurin. In kuma kana ganin kai za ka iya dawowa ne yanzu ka karɓi muƙabalar tunda kana ganin kamar na kasa sai ka zo. Amma karanto larabcin da shi Ibn Kasir ya faɗa karanto cikin bidaya wani haya.
me yanzu zai karanta ma
Waka karanto Larabcin da Ibn Kasir ya faɗa cikin bidaya karanto shi.
ai na gaya maka
A'a, ba ka gaya min ba. Farko dai Ibn Kasir Albidaya wan nihaya bari ka ji kaga littafi ne na tarihi. Shin Ibn Kasir da zai rubuta bidaya wan nihaya ce maka yanzu ya sa sharaɗi duk abin da ke cikin albidaya wan nihaya ya inganta?
ba wannan zancen na zo amsa ba fa ni abin da na zo amsa na zo na zo magana a kai shin wannan hadisin shin ya yake Ba hadisi ba ne, bari ka ji. Magana ce ina so ne kai ka karanto sai ka karanto tukunna sai in mata hukunci karanto.
to ba- da mace bari bari bari karanto ma To bismillah.
To وقال يا karanto.
حدثنا أبو Me?
بكر والسعيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
Bismillah.
بن منصور قال سنا أبو معاوية سنا عامش عن أمر بن عاص بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية بن نقيس يعني خارج الكوفة جمعة ثم خطبنا فقال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتزكوا ولا لترجوا ولا لتزكوا ولا لتزكوا ولا لتزكوا قد عرفت انكم تفعلون ذلك ولكن انما قاتلتكم لتامر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم كارهون رواه محمد بن سعد عن يعلى عبيد عن الاعمش به
To, masha Allah.
انا جينا Eh an ji ka, yanzu bari bari Ina jin ka.
Shek bismillah. Wai ya karanto.
Eh. In ka tafi da ya gama karatun ba cewa rawahu rawahu Muhammad bin Sa'id an Abi Ubaid an al-Amash bihi ba eh
إيه إيه shi ma isnadi ne da bai inganta ba dan uwa
آه. to a ce mun a dan kara mun ilimi kaɗan da Allah
eh
a dan me yasa kara mun kace a dan kara maka ilimi Eh wai rashin inganci ce.
ko gobe mana Ah,
Zuwa Eh?
gobe. Kwat- in kuma gobe in fahimta in fahimta a ina ne rashin inganta shi Ah ha yanzu kai magana amma zuwa gobe dai yanzu muke so. Ba dai gobe ba.
mhm.
ai ai kasali kanubi ne Oh na fahimta. Okay dan gobe na fahimta. Na fahimci maganar shi. Wai a, a, a bar ya san rashin inganci saboda gobe.
sarki Na'am.
sarki maganar da malam Musa yana yi akan cewa shi sai da Imam Ali yayi magana akan cewa A a kuma a kan mu fara da wannan bari a tsaya na yakuri.
nan gaba akwai inda zan kwakulowa malam Musa wata magana Malam wanda shi Malam Sharif Malam Sharif don Allah bari mu tsaya wannan ya nuna maka rashin inganci shi eh kan mu fara da yakuri.
baraka ji Ibn Kasir yana kawo abu da isnadi Hmm.
da ya riga ya kawo in akwai littafin a hannunka na kana karanta isnadin da biyu wa qala ibn sa'ad haddathana hazim ya kawo wannan isnadin thumma innahu thumma innahu ba'id wa qala nu'aym bin hammad ya ƙara kawowa kaga da ya kawo yace wa qala haddathana sa'ad bin wa qala muhammad bin sa'ad haddathana alim haddathana ابن زيد أما أمر أن الزهري أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يكرم فيه ثم إنه بعيد sai ya kawo sai da ya gama kawowa sai yake cewa qalibun asakir fi bi isnadi an abi daud al-jalisi har zuwa ƙarshe to irin wannan idan aka kawo ibnu kasir ya gama kawo isnadi yana kawo kulasa ko bai kawo ba
malam sarki kaga wannan na balagiri da na kawo wallahi tallahi eh kera kera in za kera malamai daga Lagos zuwa Borno in za a jera su a ciki ba wanda zai kawo ma zai ya dai kwantar da wani isra'ili amma malam musa gashi nan babban malami a kasar nan yanzu ya zo ya ci bai inganta ba kuma ya kasa gaya min rashin inganta da balaziri ya ce kai ya ce ma to kuma wannan ma ni bai gaya ne ne rashin ingancin shi ba kaga ya kamata ya gaya min cewa gashi gashi gashi abu rashin ingancin shi ka san malam sarki bari in yi dan sakan da in sauka shi ba bai da zai yi ka zo ka kare mu'awiya ba baka kirkira wani magana ka ka Ai Muawiya Allah ya riga ya gama kare shi tunda yana cikin rundunar da ta je yakin wato ta buka kuma da nassin Qur'ani in dai ka yarda da Qur'ani Allah da ya faɗi cewa wato laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra yana cikin rundunar da ta bi annabi aka je yaki a lokacin da yake da mugun wahala kuma Allah ya ce taballahu alaihi shi yasa dan ka gane tubab ba zai tasu ba sai fara daga kan annabi ya zo kan muhajir ya zo kan ansar ya ce kuma sun bi shi a lokacin da yake da tsananin wahalar da ba kowa zai iya ainihin wato yin yaƙi ba wannan shi ne saboda haka maganar da kake faɗa kake cewa wai sai na faɗa maka kai yanzu in na tambaye ka ta fuskar isnadi da ya ce wa ƙala yaqubu bin sufyan haddathana abubakar ibn abi shayb wannan kowa ya san shi da zan tambaye ka in ce maka wannan yaqubu bin sufyan din da ya ce waye shi
to kaji kuma mun shiga wata karatun daban ni ba wa sa'id ibn mansur isnadi ne ai shi yasa mu muke cewa al isnadu min ad-dini walau al isnadu la qala man sha'a ma sha'a fil islam
Malam Musa ka san mu ka ba mu da hujjoji fa ka zo ka dauko mu magana ba ta gaba ba wanda nake so ba dauko mun za ka yi kankaranin magana ka bani karatu ka ce wane wane bai inganta wane bai inganta ba a zama salam malam malam sarki zaki ina godiya dama na san cewa ba da yake zana a duniyar nan zamu zo mu yaran kafa ke mana zai kawo wallahi kallahi sarki sarki zaki kafin ya tafi wannan cika bakin da yake yana ganin cewa wai ba za a iya bashi amsa ba ta gane shi wannan hadisin da ya kawo ya kafa hujja da shi cewa wai sayyidina muawiya ya ce kaza kaza kaza kaza kaza ta fuskar isnadi wannan abun bai inganta ba cewa ma qaltu ma qataltu aliyan illa fi amr wato da ya kawo cewa wannan isnadin har zuwa ƙarshe na faɗa na ce hadisi ne wanda bai inganta ba ta fuskar isnadi hadisi ne da bai inganta ba ta fuskar isnadi kuma yana cikin siru a'la wannan yana cikin albidaya wan nihaya in kuma ya ce ba wanda zai iya tabbatarwa dan Allah sarki zaki ka sa rana da ni da shi ya zo mu tattauna akan wannan isnadin kadai in tabbatar mai cewa bai tabbata ba ta musul isnadi masha Allah masha Allah to a jama'a muna tare da Maulana Sheikh Man Tahir Umar Suleiman Bauchi assalamu alaikum Sheikh Ah, ya kuri ba kai ba malam Tahir malam Tahir ke kira ba ba kai yanzu kai ka kira ai jama'a sun dade kan layi kazin ka zo malam kamin ka kira jama'a sun kira sun kira sun aha kamin ka kira kai minti goma ka kira amma ko da wasu kira minti talatin kai suna kan layi ko malam ɗaya shi malami ne da ke karatu a nan bai yi kowa ke kan layi mu ba shi dama dole ya kamata man ɗaya magana kowa ke kan layi to ba salamu alaikum shayi
Wa'alaikum assalam. Ina ji.
Musulma wa barakatuhu sarki zaki.
Allah ke baki Sheikh Man Dai.
Maka fatan alkhairi da kai da bakinka guda biyu.
Na masha Allah.
Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da Sheikh Ismaila Idris Alfarma Sheikh Ismail Alfarma Kwandi.
Masha Allah. Eh suna jin kai.
Na saurari da bidarabi na tattaunawa tattaunawa ta yi kyau.
Masha Kuma ina ina dan bacci. Na sha magani na ba yana sa bacci.
Masha Allah. Mm.
kuma ina fatan duk wanda ya saurari wannan tattaunawa din da kunne na basira Allah ya sa ya fahimci yadda gaskiya take Allah ya bamu daman bin gaskiya jin gaskiya da binta sannan a ƙarshe ni ma ina cewa man ga Yusuf Asadu Sunna ina fatan zai zo mu ci gaba da tattaunawar mu kamar yadda muka riga muka soma No.
bashir da cewa insha Allah idan ya zo yarda za a tattauna ne irin yadda za a yi tsammani to yanzu ba shi bane Masha Allah.
saboda na san me ya fusata shi a ƙarshe Mm.
yake wani sake tattaunawa da mu ba to amma dai ina gaya masa insha Allah eh, zai zamo ba haka ba Insha Allah.
ina masa fatan alkhairi Na.
kuma ina yi wa malam Sama'ila fatan alkhairi ina Masha fatan kuma tattaunawar da yadda take hadi'a za ta ci gaba ba kawai an yi ta shi kenan ta kare ba saboda a duk motsin da aka yi sai kaga Allah ya ganar da wani ya fahimtar da wani abin da zama da ana tattaunawa lokaci bayan lokaci yana da irin nasa amfani wataran mutum zai iya gane karfin hujjarsa ko dalilinsa har sai an zo an tattauna a nan ne ake iya gane karfin hujja da dalili duk mutumin da zai so a tattauna to za ga kamar ko akwai ihsasi na cewa dalilinsa ko hujjarsa ba ta da ƙarfi kuma a yadda zai nasan malam Musa Yusuf Asadu Sunna a cikin su ɗan salafawa gaskiya ban ga mai ƙwazo irin nasa ba.
Mm.
To wannan ƙwazon kada daga baya kuma mu ga ya ya ya ja baya kuna fatan ya zama ƙwazon tafiye da za ta ke. Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. So, Masha Allah. Ah, bawan Allah assalamu alaikum kai yanzu kan bugu kake ta magana ka san mutanen da ke jira kan TikTok amma bari mu baka kai dama. Assalamu alaikum ya sunan ka da nake kira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki na manzan Allah.
Sallallahu alaihi wasallam sunan ka da nake kira bawan Allah.
Sunana Anas Isa Ismail ina kira daga nan kiran.
A'a, Malam Anas ne. To bismillah. Malam Anas.
Ai ban manta ba, ai wannan mukabalan ni na fi kuma farin ciki da aka yi ta.
Masha Allah, masha Allah. To ga Malam Musa Shek Asadu Sunna sannan kuma ga Shek Ismail akan wannan layi.
To masha Allah, Malam Musa ina muku fata alkhairi Eh, da ah, Samatu a Hujjatul Islam Malam Ismail Garba kuma kwanni Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya faranta kuma Ubangiji Allah ya ba mu ceton Sayyidatuna Fadima Zahra salamullahi alaiha. Tambaya ta zuwa ga Malam Musa Yusuf Asadu Sunna.
masha Allah. Yana jin.
tambaya ta ta farko ita ce hadisi ah, da ya zo daga ibn ibn abi hatim ibn hamza al-kitabi al-baghdadi zan karanto shi da larabci kuma zan fassara ina so ya tabbatar mun shin ya ya ya yana- ya inganta ko bai inganta ba idan bai inganta ba ina so ya tabbatar min da littafin da zai nuna min na cewar bai inganta ba domin ba ni kadai ba wani ma ya fahimta in karanto Bismillah, muna jin ka.
Faye ban san hadisin da za ka karanto Eh, ya zamanto sharaɗi yana da alaƙa da abin da muka tattauna.
very good.
haba haba Yan- ai Yanzu abin da muka zo muka tattauna adalan adalan sahabbai. Sai aka kawo sayin na Muawiya ana buga misali da shi da samura. Malam ka taɓa ganin ana maganar sallan mutum da azuminsa da zakkarsa a lokacin da bai zama ma musulmi ba?
to in yi magana
Eh, bismillah.
A'a, tambaya, saboda abin da ya sa kafin kai tambaya, ban so ya zama to hadisin da za ka karanto.
ba shi ne damuwa ta ba ni Bari na ba zan program.
bai da kasar kan topic ba ba hali na bane wannan kuma shi ne dokar mukabala Shi ne na ce, sarki zai farko tukunna kafin ka karanto hadisin, Mana na siya kuri kuri.
kafin ka karanto hadisin tunda muna magana akan adalar sahabbai ne.
Eh,
Ka taɓa ganin ana maganar mutum adili ne ko ba adili ba ne a musulunci a lokacin da bai zama musulmi ba?
hmm.
to ka jira yi tambaya ta mana
A'a, to ai sarki zaki, bari ka ji, bai fayyuwa mu zo muna maganan wani adili ne ko ba adili bane a lokacin da ba ma musulmi bane ba.
Hmm, Ya kamata a tabbatar da Dan in mutum.
ana maganan in ana maganan adala lokacin da da aka ce wani kafiri ne maganan adalar sama ba ta taso ba.
Haka ne. To ya kamata a tabbatar da Sarki mutum.
zaki.
To Shi bismillah.
ne, to yanzu abin da nake so shi ne yanzu, balan ta- zai zai tambaye sai ya haƙuri, Wanda kai ka gane? Amma sharaɗi abinda za ka karanto yana da alaƙa da maudu'in da muka tattauna? To karanto?
To, bismillah.
Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Abin da nake so malam Musa ka fahimta. Ni ban kira dai in yi tambaya da wani abu da ya shafi wanda ba topic din da ake ba. Ana magana akan adalcin sahabbai. Akan shi ni zan yi magana.
To yanzu ɗaya kafin ka ji tun da ka ce ana magana akan adalcin sahabbai.
Ya kori sun tabbata Ɗaya ka ji haƙuri. Ɗaya ka ji haƙuri.
da ake yi.
Dan Allah ka taɓa ganin ana magana akan adalan mutum a lokacin da musuluncin sa bai tabbata ba?
Tabbatar da wata rana sai a yi wannan akan wannan topic din.
A'a, wallahi suna da talazo.
Ka jira Wallahi tallahi suna da talazo. Ban taɓa ganin a duniya inda aka yi maganan adalar wana ba a lokacin da musuluncinsa bai tabbata ba. Ba ka maganan wana adali ne sai in musuluncinsa ya tabbata. Sannan sai ka yi maganan adali ne.
Musuluncinsa ya tabbata, musuluncinsa bai tabbata ba, ba maganar da aka zo a tattauna nan ba kenan.
Ok, to ashe kenan in haka ne sarki zaki. Bata lokaci ma muka zo yi gaba ɗaya.
Eh, to, A'a, maganar da ake a nan gurin adalcin sahabbai.
A'a, Kai ne a shi ne na kai. Ka taɓa ganin sahabin da ya zama adili bai fara zama musulmi ba?
Ba ne ba.
Shi ne na ce, in yi- An taɓa ganin sahabin da ya fara zama adili bai fara zama musulmi ba?
To yanzu ni dai ka jira in yi magana ta mana ko kuma kada in yi ta shi ke dan hakura.
Bismillah.
to, mala ya baka dama.
Masha Allah wal azim. Bara mu da littafi dan ni ba zan faɗa abin da ba- ban gani a littafi ba. Sarki Wani littafi za ka karanto?
Ki littafi.
Ah, na Musnad ibn Ham- eh, Ahmad bin Hanbal.
To. Wani me sunan littafin?
A'a. La haula wala quwwata illa billahi al azim. Wai bana Musa me da mu ka kada.
Mala Anas, mala Anas, mala Anas, ya kuri, ya kuri.
Me laifi dan na tambaye ka sunan littafin da za ka karanto?
Ya, ya. Muna mutunta ka. Don Allah, duk Na wani gode.
mana karatu wurcin maganganun mu don Allah mu sai magana mutunci don Allah. Ka mu sauka kan wannan. Ba na so haka ya. kuri.
Na gode maka Allah ya maka albarka Allah ya- Allah ya kara mana sayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi.
Na gode, na gode.
Yawwa, hadisin Ibn Abbas a cikin Musnad na Ahmad bin Hanbal, hadisi na dubu ashirin da uku da goma sha biyu. Yake cewa kalat Ibn Abbas, badu ashabi annabi a kasau.
Sai sarki, kafin ya karanto, ina so ya faɗi sunan littafin da zai karanto hadisin ne.
Eh, ɗazu da yake karantowa na ce Eh, eh.
ya tsaya, shi sa baka ji ba, amma bari ya sake maimaita.
To da Allah ya sake maimaita sunan littafin.
Very good. Mala Anas ya kuri. Don Allah Eh, maimaita.
sabuwar ku?
Eh, ya Karka da malam sarki zaki. Ai, mun tsaya nan ba dan gare ba, mun tsaya dan.
Sunan littafin, kuri.
sai ka karanto.
Zan faɗo fa.
Bismillah.
Ai, zan faɗo.
Na'am.
Hadisin Ibn Abbas a cikin littafin Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisi na dubu ashirin da uku da goma sha biyu.
Sarki ne ɗin ya yi breaking ban ji sunan littafin ba.
Oh, Mala Anas sake maimaitawa. Network ya sake break. Sake maimaitawa.
Hadisin Ibn Abbas.
Hmm.
A'a ba hadisi na tambaye ka ba sunan littafin na ce ba.
Wasu sunan Musnad littafi.
bin Ah- ah, Musnad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal.
To Na'am.
to na ji karanto.
Hadisi na dubu ashirin da uku.
Karanto bai ta damu.
A'a, ba wai ba wai kai inda mu ba a'a ni ina so in faɗi maka kuma in faɗi maka nan ba hadisin To, masha in ya Allah.
so dan Allah dan annabi da gamun littafin kuma in na faɗa hadisin ka ce ba haka bane ba To, bismillah. Bismillah.
Eh.
Karanto.
yawwa Hmm.
yace qala ibn abbas Hmm.
ba'du asha ba'du ashabi annabi alqata'u ba'da wafatihi fa idha haru minhum wannan hadisin ya nuna cewa akwai sahabban da suka yi kuskure a wasu al'amura kamar ta ibn sa'ad ibn abi hatim da suka yi amfani da shi wajen tantance wasu sahabbai shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ni tambaya ta ke nan tun da za ake ta wannan abu ni wannan shi da tambaya Ni ban ban gane me kake so ka ce sashen wasu sahabbai sun yi kuskure.
Malam Anas. Malam Anas.
Na'am.
A'a, malam wai bai gane Me kake so ka ce sa- sashen wasu sahabbai sun yi kuskure? Me tambayar ka a ciki?
Yawwa, yawwa tambaya ta a nan shin shi wannan hadisi ya inganta ko ku bai inganta ba saboda hadisi ya zo ne akan cewar a kan rashin adalcin wasu sahabbai shin ya inganta ko bai inganta ba in bai Aini ban ji ban ji abin da hadisin yake ba lokacin da kake karantowa dan Allah ya haƙuri sake karanto larabcin kuma ka karanta larabcin da kyau mutane su yi.
afuwan malam Anas network malam Musa yasa bai ji karantowan da kyau ba ya hakuri maimaita mana kaga ko a yanzu ma kai ma network ɗinka ya tsaya sai za network na na na, na bada hali sosai Ah, assalamu alaikum malam Anas jama'a ku yi hakuri Ah, network ne ba gun su bane eh, ba su bane network gun network din su ne assalamu alaikum malam Anas
salamu alaikum sarki zaki na manzo Allah kana ji na sallallahu alaihi wasallam malam Anas kaga na kai ma kana na ya tsaya maka haka shi ma malam Musa na ke hidamun sa wai bai ji da kyau ba ka karanto masa da na kyau fahimce ka Na'am.
na fahimce ka Na'am.
ba wai dan in wani abu ba, ni dama fahimta muke nema haka ne haka ne.
yawwa eh ga hadisin zan ƙara maimaitawa very good.
hadisin ibnu abbas a cikin musnad na ahmad bin hanbal kana jina na muna jin ka Eh muna ji.
yawwa yace yawwa qala ibnu abbas ba'du ashabi annabi al-khata ba'da wafatihi fa idharu minhum shin wannan hadisin ibn sa'ad da ibn abi khasim sun yi amfani da shi wajen tantance wata sahabbai shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba shine tambaya hello yana ji yana ji yana Muna ji.
ji, yana ji yawwa shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba idan bai inganta ba ina so malam musa yusuf asad sunna ya nuna min littafin da ya tabbatar da bai inganta ba da shafin sai in bincika saboda ni yanzu tun da za abin da na fuskanta malam Margaret Makonni in zai faɗi hadisi yana daga shi duniya ta gani. Yawwa shi ma malam Musa ya daga mai ingani ta yadda wani ma in zai bincike ya tabbatar da littafin da zai bincike saboda yanzu zamani ya zo akwai Ai littattafan ai yanzu ma an an riga ta malam yanzu zamani yadda kake faɗa. In na faɗi littafi da shafi ba ma sai ka ɗaga littafin ba. A wayarka kana iya bincikawa ka gane gaskiya na faɗa ko ƙarya na faɗa. Sarki zaki haka ne ko ba haka bane?
da damuwa ta ba Haka ne.
damuwa ta yadda Ka gane?
yadda malam Ismail ya daga littafi ya nuna Malam ya ce Anas.
duk wani mai bincike kai kan Malam Anas, ya hakuri. Tun da dai- dan annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi eh malam Anas nan gurin ma- ina zuwa mace ai na roke ga dan manzon Allah ko na sallallahu alaihi roke ga dan wasallam manzon Allah bismillah eh Ya ah Allah.
an- Allah so ka fahimta ni minti da minti da ba ni minti ina da zuwa ba ni minti da ya hakuri maganar ka gaskiya ne amma abinda malam Musa yake nufi cewa a yanzu littafi ba shi an daga ba ko a cikin wayanka in ya karanta kai za ka bincika ka gani abin da ya faɗa ya karanta gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to kaga abin da ya faɗa yanzu in tambaye ka na gode maka na gode Na'am.
abin da nake magana a nan shine yanzu nan littafin da malam Magar Hakon ya daga Mm, ina da shi yanzu a gabana yana karanta hadisin ina bi eh ka fahimce ni Mm.
to yanzu zamani ya zo sai ga bugun littafi an samu bambancin bugun littafi wannan bugun littafin da wannan bugun littafin akwai abubuwan da suke a nan babu su a nan gurin wata da hankali da shi yasa muke zura ba lalle sai ya daga littafin ba in ya karanta in ka duba shi ne malam ah, malam sarki zaki mu fa ɗan shi'a ne da hujja muke da da hujja shi yasa yanzu tambayan ka ce je ya je ya samo wannan littafin da kake magana ya karanta ya gwada muku soyayya AI Wallahi AI duk ba shi ne damuwa ta ba littafin ya daga min in gani ina gani a comment in ka lura hatta wallahi wallahi billahi ina la kuri ilaha magana illallah wannan wannan akwai hadisi.
wannan wannan wannan wannan wannan ya kuri tsaya tsaya tsaya wannan ba shi doka wannan wannan doka ba shi cikin ya kuri tsaya tsaya tsaya ya faɗa tsaya da malam babu anas shi, ya ce malam anas illa- malam anas ya kuri tsaya wannan doka ba mu son ka karkare saboda ba shi a cikin wannan mukabalan da zai zama muna wani hujja ya zama muna wani karatu tun da dai abin da yake ba karantawa matsala don Allah ma ajiye wani ya ba kuri matsala na ba gode matsala Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana Shin a a- a amsa min tambaya ta very good very good okay bismillah shek
sarki za ki tambayar da yake yana cewa wai hadisin ya inganta ko bai inganta ba wala ni ba ma gane hadisin da yake magana ba cewa ibnu abbas ya ce sannan muƙaddara ya ce annabi ya faɗi wani abu a kan sahabbai cewa sun yi kuskure ai ɗazu na kawo ayat qur'ani cewa kafin wani ya ce sahabbai sun yi kuskure Allah ya riga kowa faɗa a udu amma da Allah ya faɗa meye matsayin Allah dangane da kuskuren da suka yi sai ya ce ‘yan wuta ne ko ko ya ce ni da kuka wa laifin na yafe muku. Eh? Kuma in dama ba ta kuskuren me dalilin da ya sa Allah ya ba da asamin a bayan mu bayan su ya ce wallazi na ja'u min ba'adihim wanda za su zo bayan wa'incan tunda sai da ya faɗi lil fuqara il muhajirina ya faɗi wallazi na tabawu uddar wal imana sai ya ce aikin da ya sa mu shine quluna rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana sannan wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim saboda abin da yasa ka ji na ce maka ko larabcin da ya karanto ba daidai bane to tunda larabcin da ya karanto ba daidai bane ba yadda za a yi ma'anar hadisin ta fita haka to sai littafin da ya littafin da ya karanta fa shine na ce maka larabcin da ya karanto ba daidai ba ne ballantana har ma'anan hadisin ya fito haka. Wannan ma'anar da ya faɗa da wannan cewa yake hadisi ne, in dai da wannan larabcin ne to ba wannan cikin musulun.
Ya cika nuna wa duniya in ka ɗaga shi ka nuna wa duniya sai in tabbatar da larabcin da na faɗi ba daidai ba ne sai ya cika nuna wa duniya ka ce ga hadisin ba haka na faɗi.
Sarki zaki, sarki zaki, ka ga littafin musulun ɗin da yake magana gashi nan a bayana.
Okay.
musnad na Imam Ahmad din gaba ɗaya ka gan shi nan. Ka gane? To idan mutum ya tambaya a yanzu yanzu ga abin da mutum baka san zai tambaya ba sai ya tambaye ka yanzu. Yanzu dan Allah in bincika ta wata hanya duk galibin ababen da zan karanto wasu waɗanda na san dama kamar za a iya arado da su. A rubuce na rubuce su a takarda ka ga littattafai a nan. To maimakon a ce kowane irin abu sai na buɗe littafi, to gara kawai abin da na riga na tsara a rubuce in karanto shi. Ka gane, to yanzu, kai yanzu me kake so ka ce da wannan hadisin a ƙaddara ma ya inganta tunda abin da kake so kenan a ce maka, ƙaddara ya inganta me kake so ka ce akan hadisin.
Masha Allah, Malam Musa Yusuf Asali ta sunna. Ka ce littaf, ka ce hadisin da na faɗi ba daidai ba ne ba. Kuma yanzu ka nuna da hannun ka dan yanzu haka ina kallo. Ka nuna shi ga ya san akan kanta, ka ce gashi nan. To dan Allah dan Annabi da ko littafin buɗe mun shafi.
Larabcin na ce maka yadda ka karanto hadisin ba haka larabcin yake ba.
To abin da nake so buɗa min littafin, ai ga littafin shi a hannun ka ko.
Shi ne na ce dan Allah ka sake karanto larabcin.
Ba daidai na faɗi ba.
sarki zaki da Allah ajiye shi ɗauki wani.
nuna wa duniya In yana so mutane su gane, ina so ya karanto larabcin daidai kawai mu yadda hadisin yake, ni kuma sai in fito mai da hadisin ya inganta ko bai inganta ba. Amma ya ka zo ka ja hadisi ba ma daidai ba, ba yadda larabcin yake ba ko karatu baka iya ba, ka zo ka ɓata mutane lokaci.
Bana na- bana na- nuna wa duniya cewa na karanta ba daidai ba To shi ke da mun gode.
Ka nuna wa duniya ka ce na karanta ba daidai ba To masha Allah. Insha Allah mun gode Allah sa ka rantsa ni.
Karanta duniya ka ce ba daidai na Ah jama'a muna tare mala na tsaya muna tare da Shakiri Bashir mun gode maka Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai. Mun yau gode.
a ɗauko a faɗi Masha Allah. To ah assalamu alaikum mala na mun gode. Ah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah ya taimake Shakiri Bashir. Mala na ka san bamu bamu kati mutum anan amma don Allah mun gode maka sosai mun gode. Mun gode. Kai tambayanka. Assalamu alaikum Shakiri Bashir. Don Allah spoilers su samu hakuri kuma a Shakiri Bashir ya tambayarsa. Salamu alaikum Shehi. Shakiri Bashir muna tare da kai. Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki ana ji na Ana jin ka Shakiri Bashir.
to sarki zaki barka da kokari Barka ka dai barka ka dai barka ka dai. Shakkara tare da ah, Shak Malam Musa Yusuf Asad da Sunna da kuma Shak Ismail Ashur Makoni a kan wannan layi.
to ina yi wa manyan malama barka da zuwa wannan makaranta mai albarka malam Musa Yusuf Asad Sunna Masha Allah.
tare da dan uwa a Sheikh Ismail Alfarma Kwanni Masha Allah.
kuma zan yi ɗan taudiyi na cikin 'yan sakanni Masha Allah.
cewa hadafin wannan tattaunawa ba shi ne a kore wani ba kamar yadda kowanne suna sun ya fahimci haka.
Very good. Na'am.
Hadafi shi ne wata matsala ce da al'umma suke da sabani a kanta.
Mm.
Al'umma kowa yana da hankali. Wannan matsala ce tsohuwa cewa dukkanin sahabban manzon Allah adalai ne ko ko akwai waɗanda ba adalai ba. Malamai sun yi maganganu da yawa a kai.
Mm.
Kuma kowanne da dalilansu. Da haka a zo a sanar da al'umma wanda ba sa iya bincike wayanda ba su sani ba Mm.
a gaya musu ga dalilan wayanda suke cewa wa dukkanin su adalai ne ga kuma dalilan wayanda suke cewa ba dukkanin su adalai bane ba mutane kowa yi hukunci da hankalin shi ya dauki gaskiya inda ya ganta in ya nutsa da ita Mm.
ba dole ake wani cewa sai ya yi dukkan su adalai bane ba ko ya yi ba dukkan su adalai bane ba wannan shine hadafin tattaunawa kuma alhamdulillah natijar ta fito kowa ya yi bayani al'umma kuma sun saurara kowa kuma zai yi da wannan wannan babban nasara ce da aka samu a cikin wannan tattaunawa muna wa wannan malaman godiya dukkanin su Allah ya saka da alkhairi Amin.
ina da tambaya guda ɗaya zuwa ga malam Musa sannan ina da tambaya ɗaya zuwa ga shi dan uwa malam Alfarma Kwani Masha Allah.
zan fara da malam Musa Yusuf Asadu Sunna Masha Allah.
malam ah, Musa akwai wani abu da kai ta faɗa ɗazu kana tambayar malam Ismail yana ɗan kaucewa wani kola ma ya kirawo kana ta tambayin shi shi ma yana kaucewa cewa ba a tattauna adalar mutum sai in an tabbatar ma cewa musulmi ne ko ba musulmi ba wannan gaskiya ne Mm.
ana tattauna adala kuma daga cikin masajiku da ake kawowa shine Muawiya bin Abu Sufyan Muawiya kuma abin da ya tabbata shine cewa yana daga cikin sulaka'u waɗanda suka karɓi musulunci tare da mahaifinsa bayan an yi fatahu makka su ake ce sulaka Hmm.
da haka ana musu hukuncin musulmi ne domin a zahiri sun bayyana da me sun bayyana da musuluncinsu da haka ana musu hukuncin musulmi da haka muawiya hatta mu yan shi'a muna mishi hukuncin musulmi ne zahiran domin ya kar ya fita kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah zancen cewa kuma a tattuna adalar kenan za ta iya biyo ba bina'an akan wannan wannan kenan tambaya ta da Allah shin malam Musa akwai wata aya kwaya ɗaya a cikin alkur'ani wacce ta yi bayani sarahatan ban san a ce wani ya fahimci mafhuminta karara da ta yi bayanin cewa sahabban manzan Allah dukkaninsu adalai ne akwai ko babu akwai wani hadisi ingantacce sahihi in na ce sahihi dukkanin farikai ne sun karɓe shi in ba da misali kamar hadisin sakalaini shi'a da suna duka sun karɓe shi kamar hadisin innamal amalu bin niyati dukkan fari shi'a da suna sun karɓe shi akwai wani hadisi wanda farikai ne suka yarda da ingancinsa cewa dukkanin sahabbai adalai ne wayannan su ne tambayoyi na guda biyu zuwa ga malam Musa a asadu sunna Masha Allah.
Malam Ismail Alfama Gwanni akwai wasu ruwayoyi guda biyu da nake so a yi wa al'umma ƙarin bayani a kansu. Sannan kuma shin Na'am.
waɗannan su kaɗai su ma ba za su iya zama dalili za su iya tabbatar mana da fasikancin Muawiya ba? Na farko Mm.
akwai hadisi a cikin Muslim wanda shi Muawiya yake umartar wani sahabi da ake cewa Sa'ad. duk da cewa shi a mara mu'awiyar sa'adin bai faɗi cewa zagi ba ne ba amma ibn taymiya amin hadis ya fassara cewa a mara mu'awiya bi sabbi ali bin abi talib shi ya sai abu turab ya umarci Mm.
a rika zagin imamu ali sannan akwai kuma hadisi a cikin musulun ɗin dai da manzon Allah yake cewa sibabul muslimu fusukun zagi musulmi fasikanci ne shin in muka haɗa wa'annan hadisan guda biyu ba za su iya tabbatar mana da ingancin fasikancin mu'awiya ba saboda ya zagi imamu ali domin umarta
Ma ina ji. Ina ji sai.
Ai, ana tsara ana jin ka ya dawo, nake ka ya dawo. Bismillah.
yawa milinkin wayannan hadisan guda biyu ya zagi ba kurin musulmi ba sahabi sahabin ma daga cikin kulafa'ur rashidina To, sarki zaki, ni ma ina da iko in faɗa in ce ba maganar zagi muke ba, maganar adalarsa ne muke.
Eh, To. Eh, akwai shek- magana ta shek- shek- A'a.
Sidi Bashir in ji Malam Musa wai yana da daman ya ce ba maganan zagi ake yi ba.
Ba maganan zagin sahabbai muke ba maganan adalar sahabbai muke.
A'a, A'a a wanda nan fa na to yanzu yanzu nan fa na ce kafin a zo maganan adalar mutum sai an tabbatar da cewa musulmi ne ko ba musulmi ba ne aka ce ba maganan musuluncinsa ake yi ba.
Eh to.
Haka ne?
ai Yasa na ba ba ajiye ka amsa wannan.
yanzu.
Na'am.
Ai yanzu na ba ka amsa ai nace maka Muawiya musulmi ne ya bayyana da musuluncinsa. Kenan yanzu a tattauna.
Eh amma musulmi ne amma munafiki a gurinka ko?
a'a wannan to yanzu kuma za ka tafi wani maudu'in daban.
A wa- wannan shine abin da ya kamata ka faɗa wa mutane Ai da abin da shi ya kasa faɗa kai ne ka faɗa yanzu.
abin da kake so ka lazumta abin da kake so ka lazumta wa masu sauraro dan na san ba za ka rudi malam Isma'ila ba shine bai kamata ma a ce ana magana akan adalar shi ba sai an tabbatar da musuluncinsa to mun faɗa maka cewa musulmi ne domin ya bayyana zahiran musulmi ne ya- yana cikin tulaka'u To shi kenan wannan zan baka amsa kuma da ayar Qur'ani.
Masha Allah. Masha a'a Allah.
ai wannan tambayar yanzu ba kai nake wa ba kai ne maka tambayoyin ka guda biyu da A'a wannan tambayar da kai Eh
ina so in yi wa malam Ismail tambayoyin shi shi ma ya rubuta sai in sauko sai in ba ku dama ko sai ba ni amsa domin al'umma su Ina jin fa'ida.
ka. Ina jin ka.
eh Malam Ismail wai yana jin ka.
Ina jin ka. Ina jin ka sai.
Na kaura yawwa magana ta gaba shi shararriyar magana ce a tarihi cewa imamin nisa'i dalilin fituwar shi shine duka da aka bashi kashi da aka bashi saboda an tambaye shi falalar mu'awiya yace shi bai san wata falalar shi ba sai faɗin manzon Allah la ashba Allahu badanahu ya wannan magana take kuma ya za a yi mu haɗa ta da cewa Mm.
aka irin imamun nisa'i bai fahimci mu'awiya yana da falala ba har yake inkarin bai san komai akan shi ba wayannan sune abubuwan da ke su bada kuma yi wa mutane tafsirin shi domin mu sa'a fa'idan su kan fita don shi zaki ina godiya sosai da kuma lawo Mun kai gode. Allah ya saka da alheri. Mun gode. Mun gode. To bismillah shek.
sarki Na'am.
zaki a maganganun da shi malam Bashir yayi da sunan tambaya autu abin da muke tattaunawa ne.
Mm.
Ita ce magana ta gaskiya. ya kamata ya zamanto duk tambayar da zai yi kamar yadda akwai ababen da na bujuro tare da ana maganar sahabbai duka amma ya ɗauki mutum biyu yake magana a kansu ɗaya kenan sannan abu na biyu ba a yadda ma da maganar musuluncinsa ba shi mai tattaunawan kafin a zo maganar adalarsu sai shi da ya kawo yanzu Na'am.
maganar tambayar da ya yi ya ce wai sai namu awa yana daga cikin tulaka'u wayanda suka musulunta bayan fatahu makka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗa mana yake ce mana, wato, wa malakum Allah tun fi ƙofi sabilillahi, sai ce walillahi mira su samawati wal ardi, sai ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ba zai zama daidai a cikin ku ba, wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a yi fatahu makka ya yaki. Sai ce ula'ika, wa'incan a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. wa'inda suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi kafin fatahu makka sun fi girma sun fi daraja da matsayi a gurin Allah sannan kuma wa'innan da suka zo suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi bayan fatahu makka Allah da ya gama sai ya ce wato ula'ika a'adamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sun fi na farkon akan waɗanda suka zo daga baya, amma me matsayinsu, Allah sai ce wa kullum wa'adan lahul husna kowanne na masa alƙawarin aljanna, wallahu bima ta'maluna khabir Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka, dama akwai waɗanda suka shiga musulunci kafin fatahu makka suka yi yaƙi, da waɗanda suka shiga musulunci bayan fatahu makka suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyarsu da nassin qur'ani Allah kuma ya ce wa kullum wa'adallahu husna kowanne na masa alƙawarin ainihin wato aljanna maganar da yayi yace akwai daga cikin sahabbai ayar da ta babbatar da cewa dukkan su adalai ne mu sarki zaki na faɗa nace in muna maganan adalar sahabbai muna magana ne akan cewa ba ba sa kuskure ba ko ba sa laifi. Don ayar da muka ba da misali da ita maganan Uhudu ya ishe ka misali. A gurin yaƙi an samu matsala Allah ya faɗi cewa ni suka wa laifi kuma na yafe musu sannan na kawo aya ta biyu na ba da misali da ita cewa babu alaƙa tsakanin aikata saɓo da rashin jin tsoron Allah. Ana iya samun mai tsoron Allah kuma ya saɓa ma Allah. Matsalarsa da Allah shin ya tuba kafin ya koma ga Allah ko bai tuba ma. Na kawo ayan wallazi da idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Sannan cikin ayoyin da na kawo na ce idan ana so a ba da shaida ko a kotun duniya wa ke ba da shaida a abin da zai bayyana ga alƙali shine adili to Allah ya kalli wa'annan mutanen ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan shine udulan al'ummar da take adilan da ko a gaban Allah gobe alkiyama ku za ku ba da shaida to ta yaya za a yi yanzu wani a wannan zamanin yana jin cewa shi yana da nashi laifin tsakanin shi da Allah dan da wanda ya bugo wayar da mai maganar na rantsi da Allah ba wanda bai aikata babban laifi a cikinmu. Amma suna jin cewa gobe al'iyama da za a je gaban Allah suna cikin waɗanda za su shiga cikin waɗanda za su ba da shaida a al'ummar annabi, amma waɗancan na farkon su suna ganin ba sa ciki. Ta ina haka zai yi? Ai bai taɓa yi waye. So saboda haka tambayoyin da ya yi ya kawo maganan zagi da waye da waye sarki ba maganan zagi ake ba kamar da ne magana akan musuluncin shi yace sai dai a sa rana to kazalika shi ma in maganan zagi za a yi shi ma a sa rana a zo a tattauna amma magana muke yi da ya kamata yi magana akan adalan sahabban da ake magana wannan ita ce magana
da masha Allah to bismillah shaki Ismail
okay Eh, daga farko ina gaida hujjatul islami wal muslimin eh, sayyid bashir da kuma tambayan da ya wajaho zuwa gare ni daga farko dai ina sanar da masu saurare eh, malam musa ya yi ta muhawalan cewa in gaya mai matsayin mu'awiya ya san ina iya gaya mai kuma ya san menene matsayina amma ba na yarda ne in sauka daga kan maudu'i wannan shine dalilin kawai eh, malam bashir eh, sidi bashir ya mini tambaya akan maudu'i wannan shine dalili tsakaninka da Allah ta koyar da shi baki da kan maudu'i ta ka bar ni in yi na ce makala malam
ile bai so sai da ni ya to babu shi
to na ce makala tun min nawa kana magana ai tambayar shi sarki bani da ne sha'anina tsakaninsa da Allah a matsayinsa na moderator in har wannan tambayar ba za ta amsu ba tsakaninsa da Allah abin da Bashir ya tambaya shin yana cikin maudu'in mu ko ya ya sauta atto maudu'i eh to inda kai ne moderator in ka ce eh ya amsa in kuma ba haka bane to kenan inda malam ya ce bai so ya sauka kan maudu'i akan wannan tambaya Eh, gaskiya to inda ya ce bai so ya sauka to wannan magana ba ta akan maudu'i kenan amma ai ba tambaya ɗaya siri ba shi ne masa ba akwai wani tambaya eh malam sarki zaki na'am saurara nika ji malam sarki zaki kuna jin shin da yana magana minti nawa yayi yana magana ni nace minti nawa yayi yana magana ni nace bai minti 20 yana magana ba eh yayi yayi minti da yawa yana tambaya yana ana tambaya ana tambayar sa magana yanzu gaskiya mu muhawaran mu da shi an kare ko ba kare ba tambayoyi ake yi
masha Allah eh amma wannan tambaya da kace baka so ka sauka kan maudu'i shi yake tambaya cewa to ai in dai wannan eh, tambayar da Siri Bashir yayi ba shi Malam. ba ni da magana da shi in yana da magana da ni ɗazu ne da muke yin ta za a yi yanzu an wuce wurin ka banna in amsa ma shi sai eh, hujjatul islam wa hujjatul eh, sidi bashir tambayansa la alaik
to amma ina zuwa eh mu tsaya kan batu kan maudu'i bismillah bismillah a sidi bashir yana tambaya na akan wata riwaya eh wadda take nuna muawiya yana zagin imamu ali dan abu dan abi talib alaihi salam wannan riwayan kuna iya komawa Wannan- a cikin muslim ba fa shine a maudu'in mu wannan ba littafin in kuka koma maganar zagi Sheikh Ismail, magana muke Eh, a kan a adalar cikin sahabbai ko karfa- zama autu abin da ake tattaunawa Malam da ina in ka ce magana ta gaskiya sarki zaki.
in dai za ka yi adalci Sarki sarki zaki.
zaki in dai har wancan tambayar ba za ta amsa ba yana ganin auto maudu'i ne daga a shigo da maganar zagi a lokacin da muke maganar adalar sabai sauka ne daga maudu'i ba ku yi hakuri don Allah ba ba tambaya ɗaya siri ba shirye yi ba akwai wani tambaya daban wancan wannan gaskiya in aka yi an sauka kan maudu'i wannan shine adalci shine gaskiya mu yi hakuri saboda Allah mu yi hakuri Eh, kana saurare na bari in gaya mai mai tambayar. Eh, hujjatul Islam wal Muslimin Sidi Bashir ka koma a cikin Sahihul Muslim ina zuwa juz'i na bakwai.
assalamu alaikum Ah, yake bana aiki da mai lamba ni, na yi gane mu irin wannan mai ruku.
sai sai ya hakuri Yake cewa حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد Sheikh Ismail وتقاربات اللفظ قال حدثنا خاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية
Sheikh Ismail kaki kaki kaki jin mu ka yi hakuri tsaya ya hakuri ah Sheikh Sidi Bashir wannan tambaya da kai dazu gaskiya ba sha kan topic gaskiya a sarki zaki yana sarki zaki yana kan
آه، abin ni ya- ni ya hane ka me yasa ni ya hane ka ka zagi Abba Turab Imamu Ali akan kenan wannan riwaya tana nuna sani ba Mu'awiya yana umu, yana zagin Imamu Ali kuma yana umurni da zagin Imamu Ali. Ai ana son a gano rashin adala ne. Irin ta shan giya, irin ta sai da giya ce. Wannan riwayan gata wanda ke bukata ya duba Musulun juz'i na bakwai shafin takarda ɗari da ashirin. Ga yana bari in haska. Kenan a wannan wuri ya tabbata Mu'awiya ɗan Abu Sufyan yana umurnin yana zagin imamu Ali bayan yana zagin imamu Ali yana umurnin wasu sahabbai su zagi imamu Ali dan Abu Talib to har yau yayi tambaya akan riwayar da ke cewa zagin musulmi fasikanci ne ita kuma wannan riwaya yana iya komawa a cikin a cikin eh, Bukhari na'am insha Allah cikin Bukhari isha- juz'i na ɗaya shafin takarda na goma sha bakwai ga Buhari. Ga Buhari, bari in gwada muku riwayan a shafin takarda na goma sha bakwai ga ta nan ne. To bari mu karanta mu ji. Ya ce, na'am, ah, inda ke maganan eh, zagin musulmi a mai kada suna fasikanci ne, wadda Sidi Bashir yana so ya kafa ko ya yi muƙaranan waɗannan riwayoyin ƙwara biyu waɗanda za su nuna cewa a kenan tun da Mu'awiya na zagin Imamu Ali kuma annabi ya ce zagin musulmi fasikanci ne kenan Mu'awiya fasiki ne ga riwaya a Buhari babu haufin mu'mini min an yakhbata amaluhu wa huwa la yash'ur وقال إبراهيم تميمي ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما ما خافه إلا مؤمن ولا ولا أمنه إلا منافق وما يخزر من الإصرار على الت- آه، على التقاتل والإتيان نعم والإتيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون تتحدثنا محمد بن عروة حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل آه، آه، آه، عن ال- عفوا حسن بإسيني بقى عن المرجئة عفوا عف- عن المرجئة فقال حدثني عبد ال- آ- آ- عبد الله حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر وانا رواية قاتا أشكين بخاري آ، جزئي ندايا شافين تكردانا قوم شابكوي باب ميتاكم باب خوف المؤمن من أن يقبل عمله daga shafi na goma sha a bakwai daga ƙasan sha peji zuwa shafi na goma sha takwas daga saman peji cewa zagin musulmi fasikanci ne. To kaga Imamu Ali ya wuce musulmi shi mumini ne kuma Muawiya yana zagi ne da wannan riwaya ta nuna Muawiya fasiki ne. Sannan Hujatul Islamul Muslimin Sid Bashir ya yi tambaya akan menene illan da yasa Nasa'i ya ya- ya bar duniya. Me yasa aka kashe Nasa'i? mu koma a wannan littafin wallahi sarki zaki wa'annan ga tambayoyin sunan ga littafin maganar sunanin kayyana nasa'i nasa'i wallahi sunanin sarki zaki nasa'i up of the topic ne tambayoyin nan da aka yi eh na bakka ne saboda kai mai durete ne a farkon ka san da a cewa abin da amfani da ake littafin tattauna wannan ba shi bane kai mahallin malam sarki zaki da ina magana ya shi na yawwa samai baki dan Allah da yana babu magana na yi adalci magana Dakta Malam Ismail in muna magana ni ba kai ba ka ji na. Ba ka ba a ka ji na.
a kai kai goyon ba kai da kare na mai hankali kai kana son ka goyi bayan sa ne Akan akan me?
ban sa yana hankali shi da yana magana ne nake mishi Ah, Malam Ismail don Allah kar ka kakka rera yana ne hankali nake shi ni da ka yana magana na ta baki na ni ka rera maka hankali.
ba eh raina ba- hankali ne inda a wannan ce ya ka kare na inda baki a ka ce nuna nan kai kana son ka gwada goyon bayan ka da'ima abin da ake magana a kansa shine topic din da muke ni ba tattaunawa yaron ku bane Kana tambaya magana ta an kai na yi minti ashirin ina kallon sa ina ni na ce jin mishi ai amma a la la ka la babu girmamawa wannan lokacin abin da ya sa saboda ba wannan wanda ya ake maka taka tambaya girmama ne ne abin da wannan ba ya sa girmamawa abin bane kana da da ka cewa bangare is out of the topic.
kana da bangare Lokacin babu da ya girmamawa tambaye ka, samu hakuri lokacin da ya tambaye ka ki wai maganan maganan muhawara ta da shi ta kare ko bata kare ba da tambaya ya akan mini yanzu tambaye ka ya daga bani maganan ibobin ba da ansa Muawiya ka ce ba wannan magana ake yi ba sai dai a je kan wani eh topic eh to yanzu ni sai na ji shi maka wani ya min maganan ka tambaya amma ko ba ne min kana tambaya ba magana yadda kake magana da ni bai ni jama'a ba daidai bane ba daɗi yadda kake min ne akwai renin hankali a ya na ciki ji maka ina zuwa kana da ya na goyon bayan me Musa na maka na re ina zuwa me na maka na rena hankali bari to bari wada mare ne hankalin da ka mini na baka da ya farko billahi alayka bai hi minti ashirin yana magana ba ni nace mishi na mai magana to na sa baki tambaya na aka yi maka ayi a to aka masa tambayan A, sai ya to ni ji ba tambayan hankali ne ba kai da shi ne aka yi ne maka hankali da tambaya kake ni ni ba tambayan Tambayar ba sai ya ji da hankali aka yi out maka of the out of abin topic ni da ba ake tambayan tattaunawa hankali out ne of ba the topic amma ana maka magana ni ka ba nuna tambayan kamar hankali ne ba yan yaro ka ba daidai bane ayi to ka da nuna kai ma kana magana kamar son ka dauke ni kamar yaro yaro ka yi kai ma ina kana son jin ka dauke ni a yaro ina ni jin ni na koron ku ne amma yanda kake magana la da la ni la ba bai ku girmama ba ni ba ku girmama ni daidai bane ba daidai bane ni ban ɗauka renin hankali ba ku girmama ni lokacin da kai ina zuwa ina na ba maka ku magana girmama ne ni wallahi wanda ina na nake maka goyon magana baya ne na na bi dan baya min misali ke yi magana ka bar ni in yi magana Ah, an yi masa ba tambaya tambaya ta a aka yi ba tambayan da aka yi maka bai yi minti talatin ina yana son magana ba ni tsaya nake in miki gyara in gyara in nuna maka ba ba mu haka bane tsayawa mu amma kai gyara kana sarki kana zaki ƙarya ba kai tsaya ne ba ma ina zuwa me kana me na goyon maka bayan shi ta daidai wani dalili me kana na so ka maka ɗauke ni kamar wani shashasha ni na maka magana shashasha ni in na ka maka ɗauke ni kamar haka ne ka ni ɗauka na kamar shashasha mana tsakaninka in da kare Allah ko na ga wallahi tsakaninka da kana goyon bayan sa ni na bi wallahi bayan azin goyon bayan ne kake yi har da rantsuwa da kai to ni shi ina kenan tsoron ku ne tun da kai rantsuwa na bari barka da ku rantsuwa tun da kai wallahi azin goyon bayan ne kake yi kana so ka rena ni hankali ya ni shiru yana magana sama ga minti 20 ka kake kai yanzu malami kace ne wai yana yana magana yana magana to kace wai in aka yi kyale masa ku tambaya da ni aka yi yaron ku masa ne ni yaron tambaya ina zuwa ku da ne aka yi masa tambaya ashe da shi kake ne rena ni ba hankali ni yaron ku ne ni yaron ku malam ma ya ne kake da haka ne ina dande ina kai dande ku ina ku rena ni hankali ba zan karba bane wani renin ka bar hankali ni ka aka yi bar masa ni in ansa tambayar da an ka nemi kai kai ayi maka ka bar tambaya ni kai in ka ce ansa wannan tambayar da an ka nemi tambaya ba za ka amsa ba saboda shin kai wa- ba ba da saboda kai shi aka nake rantsa ba mukabalan ko da shi shi ne shi ne bashir da ya kira shi ya amsa wannan tambaya shi ya amsa wannan wata tambayar tambaya shi kullum amma kai ka eh ce yau yanzu kai ko abin da ake yi ana ta gudun wannan abu ba amma kai kana ce kana gaya min magana wannan wani abu kenan kai ba za a iya gaya wallahi maka magana wallahi ba amma sarki kai zaki baka kana gaya min magana ba adalci wallahi al'azim baka adalci kana goyon bayansa tsoron shi kake yi wallahi tsoro ne kake yi billahi al'azim tsoron shi kake yi shikenan nagode nagode shikenan a a ai muna addu'a shikenan tun da abin da zai a bari ka subhanaka zabuwa da sai in allahumma ka wa ce da kai sai na bihamdika ashhadu an la faɗi ilaha illa anta ga yanan ne ya inda astaghfiruka wa atubu ilayk al'sa'i assalamu alaikum take sarki shi an kai ga yanan take shi zaki ma assalamu an kai gaya saboda assalamu ya alaikum zo sham an tambaye shi an tambaye